أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كبدا تفسير الجلالين أيوفكوك وتغنى رمضان هجرة معي عليه الصلاة والسلام شكرة الدين في وتبعثم تتقص السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليه يرد إلى الساعة متى تكون لا يعلمها غيره يتزوى الله في كدين أكي ما يدعي إلي تاشم القيامة cewa yaushe za ta kasance ba wanda ya santa sai shi kuma ta furdu sanarati wafi kira'ati samarati a wata kira'a ya zo da jam'i samarati wani kira'a kira'a ce kira'a ce ta ta a ibn adir shami da kuma nafiya su suka karanta da jam'i sauran ƙurra'u suka karanta da ifradi min akmamiha aw wa'iyatiha jam'u kinnin bi kasr likafi akmam jam'i ne likin da kasara shine abin da yake rufe kwaya kwaya ko ɗan ɗan itaciya kafin ya fito wannan shi ake cewa kin jin'insa akmam shi ne wa ma ta kurutu min samaratin min akmamiha a nan min ɗin na farkon za'ida ne wa ma ta kurutu min samaratin asalinsa samaratin ɗin fa'ili ne min akmamiha na biyun kuma muta'allikun ne daga takuruju din asalinsa takuruju samaratun min akmaniha takuruju samaratun min akmaniha sai aka kawo ma aka kore jumlar aka ce ba ma takuruju wannan ma din yasa sai aka kawo min za'ida saboda aka da jumla din wa ma tahmilu min unsa ولا تضو إلا بعلمي من إن النما زائدة وما تعدل من أنثى ما تاب ذات أو جونا ديوبا ولا تضو بذات حيث با ما شي بذات أو جونا ديوبا بذات حيث با إلا بعلمه سيد السنزة ويوم يناديهم رانا ذكرى أين شركائي zai kira su ina waɗanda kuka nini tarayya da su gumakan naku a ina suke ƙalu gaba ɗayansu sai su ce azanna ka a'alam na kar'an yanzu ne za mu sanar da kai mamin na min shahida ba mu da wani shaida ai shahidin bi anna laka sharika ba mu da wani shaida da zai shaida cewa kai kana da abokin tarayya wa dalla ghaba anhum ma kanu yad'una ya'buduna min qabl abinda suke bautawa fi duniya a duniya min al-asnam na gumaka sai ya bace musu suka neme suka rasa wa zannu aykanu ma lahum min mahis suka yi yakini cewa ba su da maharabin gungudu min al'azabi daga azaba wannafi fil mawdi'aini mu'alliqun 'an al'amali yace nafi mutum a wuraren nan guda biyu yace an hana shi aiki haka ce ta'liq shine shine abu yana bukatar maf'uli ko maf'uli biyu gabannin ka kawo wannan maf'ulin ko maf'ulai guda biyu to sai ka kawo wani abin da zai hana zuwansu shi ake cewa ta'aliq waltazim ta'aliqa qabla nafi qabla nafi ma da wannan ibnu madi ke magana akwai ilza'i akwai ta'liq anan maimakon da aka ce azannata a kawo a kawo maf'uli to sai aka yanki aka ce ma min na min shahida maimakon maf'ulin haka nan da aka ce wa zannu maimakon a kawo maf'ulansa guda biyu da yana da maf'uli guda biyu to sai aka yanki aka ce malahum min mahisi shi ai shi yake nufi da a wallafi usul mawdi aini mu'allikum anil amali wa jumlatun nafi yana nufin jumlan ma min na min shahidin da malahum min mahisin saddat musaddad maf'ulaini ta toshe wurin da maf'uli guda biyu ke zama la yas'amu al-insanu min du'a'i al-khairi ay la yazalu yas'alu rabbahu al-mala wa sihhata wa ghayrahuma yace shi dan adam ba zai kosa da addu'an alkhairi ba ko yaushe shi yana nan yana ta roƙon alkhairi abu iri iri shi yasa yace ba zai gushe ba yana roƙon ubangijinsa dukiya da lafiya da wani koyaushe wa in masahu sharru alhaqur wa shiddatu fa ya'usul qanut idan talauci da tsanani ko wani abu da sharri ya shafe shi fa ya'usul zaka zo ka same shi mai yawan ɗauke tsammani kanutun mai yawan ɗauke rahama a zuciyarsa kowanne daga cikinsu mubalaga ce na farko ya na biyu kuma kane wanda zai ɗauke tsammani in ya shiga matsala zai ji kamar ba zai kara ba zai kara fita a cikin wannan matsalar ba sai ya ɗauke tsammanin samun rahamar Allah hasalin sa wa in masau sharru fa huwa ya'usul kanutun ya'usul din khabar lil mubtada'i mahdhufin kanutun din kuma khabar na biyu من رحمة الله daga rahamar Allah wa haza wa ma ba'athahu fil kafirin yace wannan da abin da zai zo a bayansa yana magana akan kafirai ne duk da ma a yanzu waɗanda ma ba kafirai bane suna da irin wannan hali wala in la muqaffan azaqnahu lam din taqaffan ne tarantsuwa ce wallahi idan muka ɗanɗana mishi a tainahu rahamatan muka ba shi wata rahama zinan wa sihatan wadata da lafiya minna daga gare mu min ba da darra'a shiddatin wa bala'in bayan cutarwa na tsanani da bala'i masatuhu da ta shafe shi sifa ce ta darra'a من بعد سراء مسته ليقولن شيل جواب القسم sai ya ce haza ni aiki amali wannan na same shi ne da aiki na da kwazo na na samu wannan kuma a zunnu sa'ata qa'imatan ba na zaton ba ni da yakinin cewa tashin alkiyama za ta tashi wala in la muqassam ruji'tu ila rabbi in kuwa an mayar da ni zuwa wajen ubangiji na innani indahu lal husna tashin alkiyama ba da yakinin zai in kuwa kuma an yi shi an mayar da ni wajen ubangiji na to tabbas ne a gunsa ni zan samu aljanna ai aljanna innani indahu lal husna lal husna din asalinsa asalinsa ismi ne na inna din aka sami shi lam li din kuma shine khabar ɗinsa inda din kuma zarfi ne wanda yake allake da da abin nan khabar din falanunajji anna alladhina kafaru bima amilu wallahi zamu ba wa wadanda suka kafirce labarin abin da suka aikata wala nuziqannahu min azabin ghalib za mu dandana musu azaba mai tsanani mai kauri walla mu filfi alaini la mu kasam lam guda biyun nan duka lamu dannar rantsuwa ne saboda haka aka aka da filai guda biyu din wai za an amna alal insani jinsi idan muka yi wa dan adam dan adam ni'ima jinsin ɗan adam yana nufin musulmi ko kafiri a arada an shukri sai kawar da kai daga gode wa Allah وناء بجانبه وناء بجانبه سناء عصفه سيا كلمشي يجوي جيشي متبخترا ينامي جرمان كي وفي قراءة أو تقراءة بتقديم بتقديم الحمزة حمزة إن إتشي ذات الزور حصركو shine wani adi janibi wani adi janibi wannan kira'ar da ya fara ambatarta riwaya ce ta ibnu zakwan an ibn amir shami a wannan sura da kuma suratul isra'i duka ya karanta wana adi janibi wasu suka ce fi'ilin ɗaya ne an kalbul makani saboda sotari fi'ili na fifi ana mayar da shi ya zamanto ajiyar kamar yadda mudha'afi ma wani lokaci ake mayar da shi ajiyar idan tafrifi ya yi zurfi domin haka ne wani lokaci idan mutum bai kware da sarfu sosai ba fi'ilin da ya sani sai ya zamanto bai san shi ba kawai yanzu misali wa na'a da na'a ga gunwayen da suke cewa ma'ana ɗaya suke da shi wa na'a na'a abin da ya bambanta su wa na'a sai da aka kawo nunu da aka kawo nunu sai da aka kawo hamza aka kawo ali shi kuma wa na'a aka canja tsakkun hamza da nunun din sai da aka kawo nunun maimakon a kawo hamza sai aka kawo alif tukunna aka kawo hamza a wancan sai da aka kawo hamza aka kawo alif shi suke kira alkalbul makani kenan alkalbul makani haka nan misali saka saka da saka in ka ce saka sinun da kafin da ya'u sinun da kafin da ya'u kafin shi ya fara zuwa sannan idan ka ce saka sinun da ya'u da kuma kafin saboda wannan alif din an mayar da shi daga daga ya'un aka mayar alif kaga tartibin aka zo aka canja musu wuri to shi ne ake cewa alkalbin makani a muda'afi za ka ce zamma ya zummu zamma ya zummu to ya zo kuma zama ya zumu ma'anan su ɗaya na kushewa zamma ya zummu zama ya zumu haka na misali ya zo za'ama ya zu'umu mahamudi shi yasa idan ka duba manyan littattafan lugha fi'ilan nan guda uku mahamuzi da mudha'afi da naqisi to suna shigan juna da ajwafi su fudun nan mahamuzi mudha'afi naqisi ajwafi suna shigan juna shine suke kiran shi tadakulul lughati kenan wata lahaja ta laraba sai su furta shi dama wasu su ce zamma wata lahada ta laraba su ce na'a wasu su ce na'a sannan a hakan akwai wanda canja wannan wajen canja wa harufan gudun zai bambanta musu ma'ana akwai wanda kuma ba zai bambanta musu ma'ana ba da shi ne a nan ibnu da suwan ya karanta wana'a maimakon wana'a ya canja gun hamzan maimakon ya kawo hamzan a farko ya kawo shi a ƙarshe وإذا مسه الشر إذا شر شر يشافيشي فذو دعاء عريض ذاك ذوك ثانيش أي فهو ذو دعاء عريض shi zai zamo mai addu'a mai faɗi kullum da sharbi a hannunsa addu'a mai faɗi in yana karanta subu'i subu'i in ya shiga matsala sai ya dinga sauka kullum kullum ba zai sauka kullum kullum lafin lafiya ba ko yana yatsun dinsa kafa biyu uku uku safe da yamma in ya shiga matsala sai ya mayar yana yin yatsun arba'in da ɗaya kullum ko idawa ka arba'in da ɗaya kullum sai kuma Allah yana so ka zamo bai ɗaya ne kana cikin kunci kana cikin yalwa ya zamo shi ne ubangijinka ba wai lokacin da kana cikin yalwa ba shi ne ubangijinka ba ruwanka harkan gabanka zalla kake yi a lokacin da ka shiga kunci ya zamo shi ne ubangiji wannan ba a dan shi a ciki shi yake fa zu du'ain arif haka ce arif abu mai fadi ka fada da abin da da ba ka fada da shi shi yasa ya fassara ida kasir din قل أرأيتم إن كان إن كان القرآن من عند الله ka gaya musu ku bani labari shine ma'anar a ra'aitu din ku bani labari in kana alquran min indillahi kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idan qur'anin nan ya kasance a wajen Allah ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa thumma kafartum bihi sannan ku kuka kafirce da shi man ai ai la ahada azallu mimman huwa fi shikakin khilafin bayi babu wanda ya fi wanda yake cikin saɓani manisanci bata saɓani manisanci a milhaki wanda ya nesa da gaskiya uki ya haza moki a minkum yana nufin an kawo zahiri wajen daliri ne sun makafartun bihi man adallu minkum shi ne asalinsa wa ya fi ku bata shine ce man adallu mimman huwa fi shikakin ba'i bayanin jihali saboda in ba haka yi ba ba zai bayani halin da suke ciki ba da ya cire damirin kom ya kawo mimman huwa fi shikakin ba'i sannan za ka gane cewa suna cikin shikakin shikakin kuma yana manisanci ya yi nesa da gaskiya amma inda ya ce man adallu minkum ba za ka gane wannan ba sanurihim ayatina fil afaqi أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار زامنونا مسآيو يمو أبنغرور سمي دكسي حكا في الآفاق شين دي إندك أجا كانك ككرلا نهاجي تمش أفقي كنا شين أفقي gefe gefen sama sama kasa ko ina na haske da tsuro da bishiyoyi abu iri-iri da Allah subhanahu ta'ala ya sa a sama da ƙasa za mu nuna musu wafi an fusihim za mu nuna musu ma ayoyi ayoyinmu a jikinsu a jikinsu ba sai an kai wani gu daban ba a jikin jikinsu min latifi san'a yadda Allah subhanahu ta'ala ya kira lutufi wa badi'il hikimati da kuma hikima da yayi a jikin dan adam wanda wanda manzo alayhi salatu wassalam yana bayani cewa an halicci gabofi na'urori inna Allah ta'ala khalaqa libni adama salasa salasa ne ake wa sittina mafsalan gaɓoɓi ɗari uku da sittin wannan manyan gaɓoɓi kowace gaba kuma akwai ƙananan gaɓoɓi da suke aiki a ƙarƙashin wannan gaɓoɓi wanda a jikin ɗan adam akwai gaɓoɓi da na'urori wajen miliyan uku wajen miliyan uku to a ce wannan ayoyi ne zalla kowace gaba irin aikin da take daban ne kuma ba abin da yake samun ka lashin ka kalau kana ta yawon ka hatta ya tabayyana lahum har ya zo ya bayyana a gare su annahu ayil qur'an alhaq cewa shi qur'ani din gaskiya ne almunazzal min Allah wanda aka saukar a wajen Allah bil ba'th wal hisab wal iqab da tabbatar da tashin kabari da hisabi da azaban wuta فيعاقبون على كفرهم به وبالجاء به sai a musu azaba akan sun kafirce wa Qur'ani sun kafirce wa wanda ya zo da shi wannan shine fasaran sa shi Jalaluddin al-Mahalli yayi amma gun malamai annaku din zamirin na Allah ne sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq cikin ayat Allah subhanahu ta'ala yake cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil kaman wannan ne ma'ana da ayoyi da suke ko ina da ayoyin da suke cikin ka ne in kai tadabburi da tafakkuri mai zurfi zaka zo ka san da cewa Allah shine al-haq komai da komai kuma babilu ne ma'ana Allah shi ne tabbatacce komai da komai akwai shi da babu shi dippe uwa ɗaya uba ɗaya wannan shi suke cewa ma'arifa ɗin kenan ka samu yakinin wannan sai shi ya fassara da ƙur'ani أولم يكفي بربك فاعل يكفي أنه على كل شيء أنه على كل شيء شهيد bai ishi ubangijinka ba kasancewar shi shaida ne akan komai abin da ke da shaida yana nan a inda komai yake shi yana nan a inda komai yake babu wani abu wanda zai fashe shi haka ba ishe shi ba badalun minhu yace badal ne bi rabbika din yace fa'il ne na yakfi din aka kawo ba ba kanin da ake cewa wa kafa billahi aka ce aw lam yakfi bi rabbika annahu din kuma badal din badal din fa'ilin yakfi ne wanda aka yi shi jarra da ba ai aw lam yakfi hin fi sigika gaskan bai ishe bai ishe su gaskanta ka ba أن ربك لا يغيب عنه شيء ما cewa ubangijinka babu wani abin da zai bace mishi shine ma'anar shahidu a shahidu kenan ala innahum fi miryati shakkin min liqa'i rabbihim ala harfu tanbihi ne ku ku mai da hankali su dinnan suna cikin shakku ne shakkun haduwa da ubangijinsu linkarihim ba'd saboda sun karyata tashi daga kabari ala innahu ta'ala bi kulli shay'in muhit shi Allah madaukaki ya yayi wa komai da komai kawanya ilman wa qudratan a ilmi shi da kuma ikon sa fa yujazihi bi kufrihi sai ya nubu sakayya da kafircin da suka yi سورة شورى مكية إلا كل أسألكم الآيات, الآيات الأربع ثلاث وخمسون آية يتي سورة شورى تاسوك مكة بند آيوي قد فضلنا دقاء قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولن ننسوس سوكا أمدين آيوي تكم آيوي حمسن دأكليه a cikin najimatu zuhuri al'imamu shafi'i rahimahullahu wa radiyallahu an yake cewa wa khamsuna fi shura wa kufin yaziduha ila kafa kal a'lami fi ayatil bahri haka yace yace ayoyi hamsin ne a cikin suratu shura a cikin dukkan masahif din nan masahif al-usmaniyya wakufin amma musahafi na kufa yaziduha yana kara wa ayoyi hamsin din ila kafa yana kara wa ayoyin abin nan hamsin din ila kafa kal a'adani yana kara ayar al'adam zuwa aya a ayin si kaf ma'ana na kara ayoyi guda biyu hami ayin si kaf aya ce sannan kuma a ayatul bahari wa min ayatil jawari fil bahari kal a'ada nan ma zai ta sa'aya shi ne yace a aya ta bahar yana kara yana kara wa qaf kuma kal a'lamin da yazo cikin aya ta kogi aya ta bahar ayar da ta yi magana akan kogi kenan ma'anar wannan kuwa shine hamim ayin sinkaf aya a wajensa wannan ayar kuma zai kara mata kal'adamin da ya zo a ayar da aka ambaci kogi saboda aljawari fil bahari ومن آيات الجواري في البحر كالأعلام saboda shi al-Imam Shafi'i suna kidaya shi min azkiya'il alam yana daga cikin malamai masu hazaka na duniya gaba daya saboda ya san ilimi daban hazaka daban to shi haziki ne ya mai kaifin hankali yadda in ya faɗi magana za ki mamaki yaya yadda ya ya tsara wannan magana da wa kamsuna fi shura wa kufin yaziduha ila kafa kal a'adani fi ayatil bahari magana mai kyau mai daɗi mai ma'ana kamar ya nuna maka cewa yana magana tamkar dama kai ka san da cewa hamim alimsi kafin aya ce a musafin kofa yana magana kamar haka ne alalin misali da yawa mutanen ba san da haka ba tunda mu a musafin mu a wakafi ne a wajen wakafi ne to shine yake yake nuna haka yake nuna cewa to aya ta kogi ومن آيات الجوار في البحر a aya ta kogi to zai daɗa kal'alani a aya da ya daɗa ayin siyin kaf zai zama nawa kenan zai zama to a musafin kufa hamsin da biyu dukkan musafi kuma ayoyin suratu shura hamsin musafin kufa ya ƙara ayoyin nan guda biyu shi ne abin da yake nufi to shi ne shi anan a nan da ya ce talatun wa kamsuna ɗinnan a wannan ayoyi guda biyun da kufawa suka ƙara wa hamsin biyu ka ƙara mishi ɗaya zai zama uku to shi ne a istilahinsa ma ba'a da ukura zikiri kenan ma ba'a da ukura zikiri sai zamanto hamsin hamsin hamsin da uku da shi ya faɗa a nan kenan da ya ce salasun wa hamsin a yaɗin nazalar ba da fusilar ta sauka ne bayan ta sauka bayan fusilar ne ma'ana bayan a surar da ta gabata wannan sura din ta zo ta sauka bismillahir rahmanir rahim hamim ayin si ayin si ayin si qaf Allah a'lamu bi muradihi bidhalika Allah subhanahu ta'ala shine ya san menene muradin sa me yake nufi da me yake nufi da me yake nufi da waɗannan harufa guda biyar ha da mim da ayin da sin da qaf shi kadai ne san me yake nufi da wannan kazalika ai ai misla zalika al-ihya kamar wannan wahayin yuhi ilaika Allah subhanahu wa ta'ala yake maka wahayi وأوحى إلى الذين من قبلك من قبلك الله الله يي وحي yake maka kuma yayi wa waɗanda suke gabaninka na manzanni fa'ilul iha yace fa'ili ne Allah din na yuhi din kazalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika min qablika ila alladhina min qablika Allah ay kazalika yuhi Allah Allah din fa'il ne na yushi din abin da yasa ya kaddara fili madi yanzu ne ake wa manzo wahayi wahayin da aka yi wa sauran manzanni kuma ya gabata shi yasa yake yuhi ilayka wa auha ila alladhina min qablika Allahu ta'ala العزيز الله العزيز في ملكه الحكيم في صلحه ابن كثير يا كرنت كذلك يوحى إليك يوحي كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله هكا يا كرمتا القراءة الله إن زي كسنشي بدلي كو بياني نائب الفايز عند أكبوي في أشي شيء كذلك يوحى إليك ko kuma ilaika din jaro majrurun ɗinka kamar yadda shi shine na'ibul fa'il kamar yadda ake wakilta ake wakilta jaro majrur ko zarfu ya zama suna ibn fa'il a inda aka rasa fa'ilin shi ne Allah subhanahu ta'ala yake da ma fi samawati wa ma fi ardi shi ne yake da abin da yake sammai kuma yake da abin da yake tafsiri mulkan wa khalqan wa abidan mulkin sa ne halittan sa ne bayin sa ne wa huwa al-aliyyu ala khalqihi shi ne madaukaki akan halittunsa gaba daya al'azimu alkabir shi ne mai girma takadu bitta'i wal ya'i takadu bitta'i wal ya'i kira'a ta yaɗin kira'a ta yaɗin kira'a ce ta nafi'u da kisa'i suka karanta yakadu yakadu yakadu samawa saboda samawa su din ba mu'annas ne hakiki ba ja'izi ne ka annasa shi ja'izi ne ka zakara shi jumhur suka karanta da ta takadu sama takadu samawati yanfasirna jinnuni wa fi qira'atin bitta'i wa tashdid yanfasirna qira'a ce ta qira'a ce ta su Abu Amr al-Basri riwaya ta shuba daga infatara yanfasiru kenan sannan jumhur suka karanta yadda ya fada da ta da tashdidi ya tafattarna ɗaya filin daga in fatara ɗaya kuma daga tafattara shi in fatara yana zuwa mubalaga wani lokaci shi ma misali wasu sama'u munfatirun bihi munfatirun bihi kamar yadda tafattara yake zuwa to shi yasa a kira'o'i guda biyu din suka kasance suna layi guda yanfatirna min fawqihinna sammai suna dabda su sassage su sassage ta sama da su ai tan shakku kullu wahidatin fawqa allati taliha min azamati Allah ta'ala ma'anan min fawqihinna kowace kowace ta sassage ta kowace daya ta tsage a saman wacce take biye da ita saboda azama da girma Allah subhanahu ta'ala wal mala'ikatu ملائكو يسبحون بحمد ربهم أي ملابسين للحمد ملائكو كما سنة تسبيح أحدد قوديا سنة شوى سبحان الله وبحمده ويستغفرون لمن في الأرض سنة نيمة وأن تسكى تسنشي دورا كسا من المؤمنين لك مؤمنين كافرة سنة نيمة مسكافرة ألا إن الله هو الغفور لأوليائه الرحيم بهم يتي ألا كفهمت كميد هنكلي الله سبحانه وتعالى شيني من يوم غفر مسو ينسى لجن كنسكما والذين اتخذوا من دونه أي الأصناء ويندى سكري سكوما باين أن أي الأصنام yana nufin gumaka auliya'a suka rike su a matsayin masoya waɗanda suke jibinta musu da lamurrukan suke roƙon suke bauta musu Allahu hafizul muhsin alaihi Allah subhanahu wata'ala mai kidaya su ne mai rike su ne mai kidaya su ne ma'ana ba zai mance da su ba yana sane da su liyujazihim dan ya musu sakayya وما أنت عليهم بوكيل كي بكزمو وكيلي أكن سبا بموكل تاكا كدوب كان سبا إلا إياكا ننساك إسرد ساقوني تحصل, ال... تحصل المطلوب منهم يبدا ذاك سعدد دعبا لك فيهما وجنس ما عليك إلا البلاغ إسرواني كوي زواجريكا أنا الله سبحانه وتعالى يا هدي آدم saboda shi ya yi mu'amala da ɗan adam ne inda wasu za su yi mu'amala da mutum to da annabawan Allah annabawan Allah da sun iya mu'amala saboda hakurinsu da cikansu da kama da su amma annabawa ma sun kasa yi da su saboda haka Allah ya halicci mutane ne kawai don shi kaɗai kawai ya yi mu'amala da su amma mutum ko da kama da sa ta kai ta annabawa da manzanni ba zai iya mu'amala da mutane ba saboda matsalar su da rashin fetuwar su daidai wa kazalika mithla mithla zalika al-ihai kamar wancan wahayi da Allah subhanahu wataala yayi auhayna ilayka qur'anan arabiyyan muka maka wahayi qur'ani balarabe da harshen larabci لتنذر تخوف أم القرى ومن حولها domin ka tsorata mutanen makka ya ce ummul qura makka dai daga cikin sunayen makka yana nufin mutanen ne wa man haulaha ka tsorata kodan da suke ƙauyuka da garuruwa da ke kewaye da makka ɗin ai ahala makkata wa sa'iran nasi ma'ana ka tsorata mutanen makka da sauran mutane abin da ya sa Allah ya ce wa mun haulaha saboda makka ɗin inda ɗakin ka'aba yake makkan to nan ne tsakiyar duniya nan ne tsakiyar duniya daidai to aka ce wa man haulaha to ana nufin sauran wuraren duniyan gaba ɗaya kenan wannan kimiyya na wannan zamanin ma yan geografiya sun tabbatar da haka sun auna sun gani nan shi da suke duniya shi yasa ce wa man haulaha wannan dalili ne da yake nuna cewa qur'ani an aiko wa duniya gaba ɗaya ne wa tunjiran nasa yawmal jam'i sannan ka tsoratar da mutane ranan da za a taru ayyawmin qiyamati tujma'u fihi al-khala'iq ranan da za ta halittu gaba daya la raiba shakka fihi babu shakku akan wannan rana fariqun minhum fil jannati wa fariqun fis sa'iri nar wasu daga cikin su suna cikin aljanna wannan rana wasu kuma suna cikin wuta walau sha Allah la ja'alahum ummatan wahidatan da Allah ya so da zai sanya su zai mayar da su al'umma ce kwaya ɗaya ai ala dinin wahidin akan addini ɗaya saboda umma yana ɗaya daga cikin ma'anonin umma addini kamar da zai fi cikin wannan sura ɗin ko surar da za ta zo a nan gaba wa huwa islam shine musulunci in ya so zai mai da su gaba ɗaya musulmai ya zama ba sabani walakin walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati amma bai so hakan ba yana shigar da wanda ya so ne cikin rahamarsa ya zamo musulmi والظالمون الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير الظالمي كافري باسو da wani wani masoyi basu da wani mai taimako asalin sa ma lahum waliyun wa nasirun ne aka kawo min saboda ya aka da wannan jumla yadfa wa anhum azab wani mai taimako da zai tunkuɗe musu da azaba ba su da shi am ittakhadhu min dunihi ay al-asnam awliya am munqati'atun bi ma'ana bal am din munqati'a ce ta zo da ma'ana na bal ne ay bal ittakhadhu min dunihi awliya allati li intiqal bal din da take zuwa intiqal Allah yayi intiqali daga wancan magana zuwa wannan kenan bal اتخذوا من دونه أولياء والحمزة للإنكار حمزة, حمزة كما لإنكاره أي ليس المتخذون أولياء سوى نند أكا أكا ما يدسو مسويا أبا بوتا توبا مسويا أبو أبا بوتا بني فالله هو الولي أي الناصر للمؤمنين ألا شيء كأين ليتمكم مؤمنين والفاء لمجرد العطف يتي فاتن أنا كوي عاطفة شيء معنى باب ترتيب أشكي كما يدفاتك الزوع كوئنا أنا كوي كمر ووتتي تنا عطتيني كوي با ترتيبي domin aka ce da tartibi to ma'anan zai lalace ta hanyar kasancewar wa'ancan ba ababin bauta ba ne a haɗe da kuma shi Allah kaɗai ne shi Allah kaɗai ne abin bauta da shi sai ce alwalfawu li mujarrajil afi wa huwa yuhyil mauta shi ne mai rayar da matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi akan komai ne iko ne wa mafsalabtun مع الكفار فيه من شيء duk abin nan da kuka yi saɓani da kashirai a kai ko ma menene min addini wa ghairihi na addini ko waninsa ne fa hukumuhu mardudu ila Allah hukuncin sa ana mayar da shi zuwa ga Allah ne yau min qiyamati ranar tashin alqiyama yafsilu bainakum zai hukunci tsakaninku kullahum ka gaya musu zalikumullahu rabbi wannan wanda ya muku wa'annan abubuwa din shi ne ubangiji na alaihi tawakkaltu a gare shi shi kadai nake dogara wa ilaihi unibu sannan kuma zuwa gare shi nake kusanci arji'u zuwa gare shi nake nake koma nake koma فاطر السماوات والأرض shine wanda yake ka yake yake kagan sammai wannan badali ne na Allahu din kamar yace zalikum fatirus samawati wal ardi mubdi'uhuma shine wanda yake kirkiran su ja'ala lakum min anfusikum azwaja ya sanya muku daga jikinku mataye haisu khalaqa hawwa'a min dila'i adam yayin da ya hadici hawwa'u daga kasusuwan hakarkari wa min al'an'ami azwaja sannan kuma daga dabbobi bi kuma ya sanya zukuran wa inasan dabbobi iri-iri kenan anan shi ne ake cewa jinafitam aljinafitam azwajan na farko ana nufin mata matan aure sannan kuma azwajan na biyu ana nufin asnafan abubuwa iri-iri daban-daban lafazin su ɗaya ma'anan su daban-daban yazra ukum bil mu'jama yazra ukum yakhluqukum yana halittan ku fihi fil ja'alin madhkuri a cikin wannan sanyawa da aka ambata yake halittan ku ai yuksirukum bi sababihi bitawalidi yana yawaita ku a sababinsa da haifafa addamiru lil anasi wal an'ami bitaglidi yace anan damirin an hada na mutane da dabbobi ne ta hanyar rinjayar da mutane din yace yazra'ukum fihi yadda kun din yana komawa zuwa ga al'an'am dabbobi din da kuma mutanen da yake magana a kan sai ya rinjayar da su mutane yake yadda hukum laisa ka mislihi shay'un alkafu za'idatul kaf din za'ida ce li'annahu ta'ala la misla lahu saboda ba shi da kamanni shi Allah subhanahu ta'ala asalin da shi ne laisa shay'un mislahu ليس شيء ليس ليس شيء مثله ne shay'un din ismin ism din laisa a misl din da aka yi jarran sadaka kuma khabar din laisa khabar din laisa shine asalin sa tukunnan wannan kaf din da ya shiga sai ya zamanto laisa mislu mislu mislihi to saboda haka ne ce alkafin za'ida ce kawai laisa shay'un mislahu babu wani abu irinsa babu shi wa huwa sami'u lima yuqalu shi ne jin duk abin da ake faɗa ne albasiru lima yuf'alu mai ganin duk abin da ake aikatawa ne lahu maqalidu samawati wal ardi shi yake da mukullai na sammai da kasai ai mafatihu khaza'ini shima min al-matri wal nabat wa ghayrihima mukullai na taskocin sammai da kasai irin su ruwan sama da tsiro da wanin su yabsutu rizqa yuwasi'uhu liman yasha'u yana shimfita arziki yana yalwata shi ga wanda ya so imtihanan dan ya jarrabi wanda ya so wa yaqdiru dayyaquhu liman yasha'u ibtila'an yana kuntatawa wanda ya so arziki shi ma ibtila'an dan ya sarrafe shi ne innahu bi kulli shay'in alim shi masanin komai da komai ne bi kulli shay'in dan muta'alliqun ne bi alimun ay innahu alimun bi kulli shay'in shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan ya shar'anta muku daga addini abin da ya yi wa annabi Nuhu wasici da shi, huwa awwal an biya shari'ati shi ne farkon annabawan shari'a. Sauran annabawa da suka zo gabaninsu su annabi Idrisu, to annabawan tauhidi ne, annabawan tauhidi ne, kawai su a zamaninsu babu wata shari'a. in suka yi da'awa ka yarda Allah shi kadai ne ka ta Allah shi kadai ne shi kenan wannan shi ne addini a wajen su cewa ka yi sallah ka yi azumi ka yi kaza kaza wa duk babu wannan shi ne a annabawan tauhidi da annabawan shari'a annabawan shari'a din na farkon su shi ne annabi nuhu alaihi salatu wasalam wannan qur'ani ya tabbatar da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin sai ya ce wannan biyina ya ce min ba a jishi ya ce kaga wannan sara'a ce wannan biyina min ba a jishi to wannan shi yake nunawa annabi nuhu shi ne farkon annabawan shari'a ba kuma farkon manzanni kamar yadda wasu ke faɗa ba farkon annabawa na shari'a ko farkon manzanni na shi annabi idris ma manzo ne ba annabi bane ya zo gabanin sakakan annabi nuhu ne shi annabi shi su ne ake sabani wasu ce annabi ne wasu ce manzo ne haka annabi adamu wasu su ce annabi ne wasu su ce manzo ne amma babu sabani cewa annabi nuhu mursali ne ma wallazi auhayna ilayka wallazi auhayna ilayka haka nan abin nan da muke maka wahayi وما وصي وما وصينا به والذي أوحينا إليك دين أتفيني زوا جماعة أي شرع لكم من الدين الذي أوحينا إليك كما إن مك شرع أنت مك تجادين أذن مك يو النبي نوح وفي في تشي هكذا من شرع أنت مك تجادين ونن أذن مك مك وحي إليك وما وصينا به إبراهيم da abin nan da kuma muka yi wa annabi Ibrahim wasici da shi wa Musa wa Isa da Musa da Isa alaihi salam an aqimu dina wannan bayani ne na shari'a din bayani ne na auhayna din shine an aqimu dina ku ku tabbatar da addini da bauta wala tatafarraqu fihi kar ku rarraba ciki hada huwa al-mashru'u al-musabi yace wannan shine wannan abin da aka ce an shar'anta aka yi wasiki din shi ne an aqimu dina wa la tatafarraqu bihi kamar tambaya ne aka yi me aka shar'anta din menene aka yi wasiki akai abin da aka shar'anta aka yi wasiki akai shine aqimu dina wa la tatafarraqu fihi والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم sannan abin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi wannan shine wa huwa tauhid shine shine tauhidi kabura adu ma adal mushrikin ma tad'uhum ilayhi yace abin nan da kake kiran mushrikai abin ya musu girma min at-tauhidi na kadaita Allah abin ya musu girma Allah yastabi ilayhi ila tauhidi Allah subhanahu ta'ala yana za yana zabi zuwa gare shi zuwa tauhidi man yasha wanda ya so yake zaba ya daura shi kan tauhidi wa yahdi ilayhi man yunibu yuqdiru ila ta'atihi sannan duk wanda yake dosan biyayya gare shi yake fuskantar bin Allah to Allah yana shiryatar da shi zuwa gare shi ilaihi din zuwa Allah wa ma tafarraqu ay ahlul adiyan fi din bi an wahada ba'd wa kafara ba'd yace masu addini ba su rarraba akan addini ba wasu su kadaita Allah wasu kuma su kafirce wa Allah illa min ba'd ma ja'ahum al-ilm sai bayan ilimi ya zo musu bi tauhidi na tauhidi din بغيا من الكافرين بينهم saboda hassada daga kafirai a tsakaninsu walaula kalimatun sabaqat min rabbika bi ta'khir al-jazai ba dan wata kalima ta rigaya daga ubangijinka na na jirkinta sakamako ba zuwa lahira ila ajalin musamma yawmil qiyama zuwa wani ajali da aka iyakance shi shine ranar tashin alkiyama لقضي بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا da an gama hukunci a tsakaninsu da azabtar da kafirai tun duniya وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم وهم اليهود والنصارى وإنهم وإن أتباتوا للتاتي قول لتتفيع باينسوا لفي شك منه من محمد صلى الله عليه وسلم سنة شكي شوكو آه كان دمر محمد صلى الله عليه وسلم مريد شك ليكي شكرته موكئ موكئ الريبة أو موكئ في ريبة يكي شكرته شكنكو كنتو فلذلك التوحيد فدعو ka kira zuwa ka kira zuwa wannan zuwa wannan tauhidi din ka kira zuwa wannan tauhidi din ya Muhammad ya kai ma'aiki annasa ka kira mutane zuwa wannan wastaqim alaihi ka samu istiqama ka tabbata ka daidaita akai kama umirta kamar yadda aka umarce ka da yin wannan wala tattabi ahwa'ahum fi tarkihi kada ka ji sun zuciyarsu wajen bari wa kul ka gaya musu amantu bima anzalallahu min kitabin na yi imani da abin da Allah ya saukar na littattafai wa umirtu an umarce ni li a'adila ai bi an a'adila bainakum an umarce ni da na sasanta mai adalci tsakanin ku fi hukumi a hukunci Allah rabbuna wa rabbukum Allah ubangiji na shine ubangijinmu da ubangijinku da na a'amaluna muna da ayyukan da muke yi wa lakum a'amalukum kuma ku je da ayyukan da kuke yi fa kullu yujaza bi amalihi kowanne za a mishi sakayya da aikinsa la hujjata husumata bainana wa bainakum ba za mu tsaya muna jayayya tsakaninmu da tsakaninku ba هذا قبل أن يؤمر بالجهاد يشي وانا عن أمر شيشني دا وانا قبلنا عباشي أمرني دا يجيس الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء الله ينا تحدى فكان مقبال آية زي زو يتارى يحدى مؤوجه دا a makoma fil ma'adi a makoma kiyama li fasli da kabai saboda yanke hukunci wa ilaihi masirul marja zuwa gare shi ne makoma yake shi kare yana nufin wannan aya din mansukhiya ce mun sha bayanin cewa ayoyi mansukhai din su goma sha biyar ne kashal a cikin Qur'ani su ne wanda Imam Suyuti ya nazama a wasu baituka guda goma waɗannan baituka da dadewa kamar shekara goma sha biyar na yi musu sharhi mun yi daura a kansu yana da muhimmanci mun samu lokaci a san wa'annan wannan baitukan da sharhin wannan baituka din saboda wannan aya tana nuna irin mu'amalan da ya kamata ma'aiki ya yi da wa'anda ba musulmai ba ne ba shi da alaƙa da shigan nasu fi da mansofi ga yadda ya kamata ka yi mu'amala da su jihadi din wani abu ne daban mu'amala ma wani abu ne daban saboda haka layi daban-daban ne ba mansofi ba ne والذين يحاجون في دين الله ودن سكي جا da juna akan addinin Allah musu da juna nabiyahu suna ja suke ja da annabinsa min ba da mastujiba lahu bil imani bi duhuri mu'jizatihi bayan an ansa mishi shi annabin da imani saboda bayyanar mu'jizarsa wa humul yahudu su ne yahuda suke jayayya da shi hujjatuhum dahidatun batilatun hujjatu rusasshiya ce lalatacciya ce inda rabbihim a wajen ubangijin su wa alaihim ghadabun akwai fishin Allah a kansu wa lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani Allahu allazi anzala alkitaba alquran Allah shine wanda ya saukar da wannan littafi Qur'ani bil haqqi da gaskiya muta'alliqun bi anzala والميزانة فإن الله سبحانه وتعالى شين يسوكد العدل عادل وما يدريك يؤلمك ويسندك وما يدريك باون da ya sanar da kai da Allah sa'ata ai itiyanaha zuwan ita tashin alkiyama din karibun ba wanda ya sanar da kai cewa makusanci ne ko da Allah za ta zamanto makusanci ne wa Allah mu'allaqun bil fi'li anil amali yace da Allah din ya hana fi'lin yuduri ka din aiki shi dan wancan wanda muka yi magana a baya qalu azannaka ma minna min shahid wa zannu ma da mu mai kaman wa'ancan ne nan ma wa ma ba'dahu abin da yazo bayan sa shine la'alla sa'ata din sadda masaddan maf'ulaini maf'ulai guda biyu na yuduri din ya toshe ya hana su fita يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يقولون متى تأتي ظنا منهم أنها غير آتية wadanda ba su yi imani da ita ba suna gaggawan zuwanta suna cewa yaushe za ta zo suna zaton ba za ta zo ba ne wallazina amanu wadanda suka yi imani kuma mushfiquna khaifuna minha suna tsoranta suna tsoranta wa ya'lamuna annaha al-haqq kuma suna sane da cewa lalle ita din tabbatacciya ce za ta zo ala innal ladina yumaruna yujadiluna fi sa'ati wayannan wayanda suke jayayya kan tashin alkiyama la fi dalalin ba'id suna cikin bata bata manitanci manitancin da baya kusa da shari'a Allahu latifun li ibadihi barrihim wa fajirihim mai biyayya bayinsa da marasa biyayya duk Allah subhanahu ta'ala mai tausasa musu ne haifu lam yuhlikuhum ju'an bi ma'afihi da bai halakar da su a yunwa saboda sakon su ba duk sakon su zai saukar da ruwa ya zai tsirar musu da sirrai yarzuku man yasha'u min kulli min kullin minhum ma yasha zai arzuta wanda ya so kowanne zai arzuta shi da abin da ya so وهو القوي على مراده shi duk akan muradinsa abin da ya niya mai karfin yinsa ne al'azizul ghalibu ala amrihi man kana yuridu bi amalihi harsal akhirati ay kasbaha wanda da aikinsa yana nufin a aikin lahira shine sakamakon lahira kenan an kira sakamako din da gona saboda gona tana bunƙasar da abu kaɗan kamar yadda aiki za ka yi kaɗan a baka sakamako da yawa wannan shi ne wajen isti'aran a nan wa huwa sawabu shi ne lada nazid lahu fi harfihi bi tad'ifi fihi alhasanata ila al'ashrati wa aktar ta hanyar dubban ya mishi lada ɗaya zuwa goma zuwa ma fiye ma da goma wa man kana yuridu harsar duniya wanda kuma yana so ya bunƙasar da kasabin shi na duniya sakamakon shi na duniya nu'tihi minha sai mu bashi a nan duniya bila tadhifi ma qusima lahu ba za a ya mishi abin da aka kasan da aka bashi ba abin nan da aka kasa aka bashi na shi zai samu a rayuwarsa wannan din ne ba za a kara masa ba وما له في الآخرة من نصيب sannan ba shi da wani rabo a lahira am bal am ya zo da ma'ana na bal ne lahum li kufari makka ta shuraka hum shaya hum shayatinuhum ko kuma su kafiran makka wai suna da abokanan tarayya ne shedanun su shara'u ai ashuraka wadannan abokan tarayya da suka yi wa Allah لهم للكفار من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله سكي وكافري الشريعة الدين غرباتتشي لا لا تتشي أبن دع الله بي إذني با كالشرك وإنكار البعث ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة بعد أن كلمة da kalmar hukunci ba da rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ba wanda ya gabata bi annal jaza'a fi yawmil qiyama cewa sakamako a kiyama za a yi shi ba a duniya ba la qudiya bainahum da an yi hukunci tsakanin su wa bainal mu'minina da tsakanin mu'minai bi ta'zibi lahum da azabtar da su kafiran fi duniya a duniya وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم الظالمين كافرين سنة عذاب من ردد مؤلم إيسا تشيو ترى الظالمين يوم القيامة ذاك جاء ودن لسك ظالم شكاو كان سكوبي قيامة مشفقين خائفين مما كسبوا سنة صورا أدن لسك أيكتا في الدنيا من السيئات الدنيا نمونا نأيكا an yi jaza alaiha suna tsoron a musu sakayya wa huwa ai jazawu alaiha sakamako a kai ɗin kuma waƙi unjihim ba makawa sai ya auku gare su yau mil kiyamati la mahala babu makawa wallazina amanu wa amilu salihati wa'anda suka yi imani suka yi ayyuka salihai a yayin da ake azabtar da wa'ancan fi raudatil jannati yayin su kuma suna suna cikin dausayin aljanna an zahiha wajen wajen yawon shakatawa na aljanna bin nisbati ila man dunahum in aka duba waninsu aka duba waninsu ma'ana su suna nan banda waninsu da hum ma yasha'una inda rabbihim suna da da abin da suka so a wajen ubangijinsu ذلك هو الفضل الكبير wannan shine fadala wanda yake mai girma zalika allazi zalika allazi yabshuru yabshuru min albisharati mukhaffafan wa mufaqalan bihi hasalin wannan qira'a qira'a ce a ta su hamza sai abu amr al-basri ya wafaka musu a wannan waje din zalikan lazi ya bushuru ya bushuru ya bushuru lahu ibadahu daga bashara ya bushuru mujarrabi yadda su hamza suke karantawa a ko ina a cikin qur'ani ko yawancin wurare sannan kuma abu amin basri a wannan gun kadai kawai ya saba musu kira'ar da shi mai tafsiri yake karatu da shi kenan shi ya kawo shi farko yace min al-bisharati yabshuru Allahu ibadahu yubashshiru Allahu ibadahu wannan shine abinda Allah yake wa bayinsa bishara bayin shi allazina amanu mana sifa ta ibada ibadahu allazina amanu bayin shi wadanda suka yi imani wa amilu saliyat suke ayyuka salihai yake muku su bishara da shi kulla as'alukum alayhi ay ala tablighi risalati ka gaya musu ba ba na tambayan ku akan akan isar da sakon nan ba na tambayan ku ajran wani lada illa al mawaddata fil qurba istisna'un munqati' istisna'i ne munqati saboda ladan daban mawaddan ma daban abinda nake bukata a gunku kawai nake roƙon ku shine soyayyar soyayyar makusantana wasu suka fassara da ahadul baiti kawai ku so ahadul baiti dangi na zuriya ta sharifai idan kuka so ahadul baiti zuriya ta sharifai kun biya ne amma babu wani abin biya lada da nake bukata shi da wannan wasu suka ce larabawa gaba daya kamar yadda ibn abbas ya tafi cewa ma min batin min butudil arab إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة يشي hikimar Allah subhanahu wata'ala da fadararsa ya ce babu wani batul wata kabila ko wani sha'ab na larabawa face manzo ya je ya yi auratayya tsakaninsu ya haɗa alaka da su saboda wannan rahama ɗin ta shafi larabawa gaba ɗaya wannan shine hikimar yawan aurace auracensa idan idan wata mata tar a mijinta ya rasu to idan ya ga cewa a wannan kabilar ba shi da mata kawai sai ya aure ta a yadda a ya aure su sauda su umu salma da su zaina binci jihar irin wannan ta auratayya shi ne wanda ibn abbas ya fassara kenan shi ne illal mawaddata fil qurba ma'ana larabawa kasancewar ma'aiki shi a cikinsu yake to suna da haƙƙi su ma ya girmama su ko ma ne suke ba ruwanka da su ba ruwanka da halayen su ka bar su da ubangijin su kawai kai dai kasancewa manzon da ya zo maka da duk wata rahama duk wata fadala a cikin su yake ai Allah ba in so zai mayar da shi ba haushe zai mayar da shi komai amma amma bai mayar da shi ba haushe ko wani yare ba ai to ya mayar da shi ba larabe to saboda haka akwai wani abu a cikin wannan kawai kai ba ruwan ka irin hannun su ka bar su da ubangijin su ka ba su haƙƙin su na girmamawa shine illal mawaddata fil qurba shi tafsiri in yazo kususi da umumi da shumuli shumuli shine yafi karbuwa kamar yadda imamul mufassirina ibn tabari a tabari ya fada cewa ayoyin da suke daukan kususi da shumuli shumuli shi shumuli ya shi ma'ana kashe ayar tana magana a kan larabawa gaba daya ya ci a keɓanta ayar da ahalul baiti su kadai saboda in kace da akan larabawa gaba daya ne ayar take magana dole ne ahalul baiti su shiga ciki saboda su ma laraba ne amma idan kace akan su ne ke magana ta sauran laraba ba za su shiga ba ta shi kuma umumi shi ne manhajin ƙur'ani gadi in ba wani dalili mai ƙarfi ba a taksisi a cikin ƙur'ani kamar da malamin usul fika sun sha magana a kan wannan to shi yasa yake istijnai din mun katse ne saboda lada din mutum ya maka wazi ka dau gida ka bashi ka dau mota ka bashi mutum ya maka wazi ka kawo abinci gidansa mutum ya maka wazi ka bashi kuɗi yana karantar da kai kana masa hidindimu na zahiri wannan shi ne ajirkin shi kuma almawadda soyayya da zuci da girmamawa wannan shi ne kaga istisna'i ya zama to mun kafi ne kenan ba mutasir bane kenan ai lakin as'alu lakin lakin as'alukum an tu'addu an tuwaddu qarabati allati hiya qarabatukum aidan yace abinda nake bukata shine ku so ku so a wata nuska an tu'addu an tu'addu da hamza amma an tuwaddu din shi ne yafi saboda almawadda din yake fassarawa ku so makusantana makusantan nawa kuma su ne makusantan ku ba wasu bane daban yana magana akan larabawa fa inna lahu fi kulli batni min quraish karaba kamar yadda ibn abbas ya faɗa shi ma yake a kowanne batn a kabila da lahaja da sha'a na ƙuraishawa yana da karaba da ya auratayya da ya auratayya a kansu ta shi ne ya zo a hadisi musulman yake cewa yake cewa la taqumu sa'atu hatta hatta yal'ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha ce ba za a yi tashin alkiyama ba sai karshen wannan al'umma karshen wannan al'umma sun zo sun la'anci al'umma na farko shi ne abin da yanzu ake kasancewa magana a kan su mu'awiya su amru bin an munafukai ne eh kafirai ne ko wani ne wannan magana fa da mai wannan da'awa shi baya jin baya ciya cewa yake shi ba bashi ne bane a gani inda yake shi bashi ne ba wanda zai kula da shi dama an riga an san wannan aqida ce ta shi'a su kuma wannan aqidan aqidar ba suna yin ta a matsayin addini bane suna yin ta ne a matsayin unsuriya ma'ana larabawa su suka rusa musu daula mafi girma a duniya da suke da ita gabanin musulunci ƙarƙashin jagorancin a sa'ad bin abi waqas a zamanin umar bin khattab tunda larabawa sun rusa musu daula mafi girma a duniya suna ji da ita to saboda haka bari su bata musu suna a ce umar din ma kafiri ne munafiki yayi kaza yayi kaza yayi kaza har ana da rana a Iran rana musamman duk shekara ake bubbuki ranar la'antar umar kuma an gina an gina hall babba saboda bikin la'antar umar duk shekara kaga duk wani mai hankali ya wanda ya san tarihi ya san kai ne ake da hanta umar saboda zamanin sa aka rusa daular su ta farisa ta maguzanci da suke bauta wuta saboda haka suke la'antar sa duk wanda ya karanta tarihi ya riga ya san da haka idan ya karanta tarihi ba zai ga wani abu da umar ya aikata da ya cancanci a yi biki a la'ance shi ba tarihi kan ba zai gani ba sai dai abin da zai gani shine to ya rusa daular farisa saboda haka iran inda daular farisar take a yanzu to su kuma suke la'antarsa saboda ya raba su da daula ta farisa sannan umar bai yi fatahin farisa ya rusa daular ta farisa ba sai da ishara sai da ishara na ma'aiki alaihi salatu wasalam lokacin da ake tona ranin ranin handaki ma'aiki alaihi salatu wasalam in ya dauki guduma barandami mai karfi ya daki dutse ya tarwatse sai ya ce Allahu akbar futihat futihat fur yake cewa idza zahaba kisra fala kisra ba'dahu kaga shi manzo da riga ya san da cewa furdin za a rusa a rusa har yake cewa tusrafu kunuzu kisra wa qaisar yace fil abin nan abin nan yake cewa za a sarrafa dukiyan farisa da rum gaba daya a harkokin addinin musulunci tun gabanin abin ya wakana ne yake faɗan wannan saboda haka duk mai hankali wanda ya karanta tarihi ya san da cewa ana yin shi'anci ne unsuriya saboda jin kadin jin haushin abin da sahabbai suka yi wannan shi ne tushen shi'anci da tashayyoyi wanda kuma wannan din wasu marubuta ma yan shi'a sun zo sun gano haka sun yi rubutu a kai sun karanta tarihin sahaba ba su ga sahabbai ba su ga wani abin da suka suka yi na cancantan gaba ko tsiyayya ko da hanta ba abin da aka san sahaba shine bajinta bajinta da jarumtaka da yada addinin musulunci duniya gaba daya da dukiyarsu da rayukansu ko kafiri ne karanta tarihin sabai abinda kawai zai gani kenan eh sannan rikice-rikicen da yake wakana a tsakanin su wannan Allah subhanahu ta'ala yana karantar da mu ne da su practically yanzu rikicin tsakanin sayi da Aisha da rashin fahimtar juna da sayi na Ali ko Zubair da su Talha bin Ubaidullah da sayi na Ali da Muawiya da sayi na Ali ire-iren wannan ko Umar bin Khattab da Khalid bin Walid da tarihi suke magana akai idan bai wakana ba mu in yanzu ya wakana ya za mu warware saboda haka shi manzo din da sahabbansa suna karantar da mu addini practically ne a aikace su yi abin mu gani in yi wakana a cikin mu sai mu ci a ai ga yadda wani ya sai ne to su in ba su nuna mana practically ba in abin ya zo ya wakana yaya za mu yi su ne al'umma kuma na farko wannan shi ne ta saboda haka ko ba komai duk wani wanda yake magana akan wannan ishu tambaya kwaya ɗaya za ka masa ba shi da ansa wannan tambayin da za ka masa ba shi da ansa kamar yadda mun sha bayani shi ne ka ce in har rikicin tsakanin sayin na mu'awiya su amru bin as da sayyidina ali ya kai yadda kuke fada ya kai yanayi a kafirta su ko a nasabta musu zalunci ko munafurci menene menene matsayin sayyidina hasan wanda ya sallama sulta su kutum ga sayyidina muawiya kaga kenan shi sayyidina hasan yayi wa wannan lamarin fahimta sabanin fahimtar da ku kuka yi wa lamarin saboda inda ya yi wa lamarin fahimta irin fahimtar da ku kuka yi wa lamarin to da ba zai sallamawa shi mu'awiya jagoran tafiyar gaba daya sulda amanar jagorancin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine gaskiyar lamarin ne sannan kuma shi din ya fi ku sanin me yawa kana akan idansa ne komai yawa kana rikicin fitowar sayyida Aisha a Madina tare da Talha Zubair a zo a yi waqi'atul jamal a kowane bangare a kashe mutane dubu biyar biyar din nan a kan idon sayin na Hassan a kai da idon sa yana tare da mahaifinsa a lokaci sittin yaƙe yaƙen da mahaifinsa ya yi tare da su mu'awiya tsakanin ahlul sham wa ahlul iraq din nan duk a kan idonsa tare da mahaifinsa a kai kaga kenan yana da cikakkiyar masaniya akan abin in abin yaƙi ne tsakanin kafirci da imani ya sani in tsakanin adalci da zalunci ne ma ya sani in harkan munafurci ne da su mu'awiya suka ɓoye yanzu suka fito da munafurcinsu da suka samu dama ma ya fi kowa sani a hakan kuma sai da ya ɗauki dakarun da mu'awiya da jama'ansa ba za su iya ba za su iya yaƙa ba ya aika wa mu'awiya wasiƙa ya ce ka tura wani ya zo ya ga sojojin da muka tafi da shi kaga za ka iya yaƙan mu ko ba za ka iya yaƙan mu ba mu'awiya ya tura jakarai suka zo suka gani suka je suka gaya masa ya aika cewa eh an gaya ba mu da ƙarfin da za mu yaƙi sojojin da kai sai na hasar ka tafi da su ba za ku iya yaƙan mu ba eh ba za mu iya yaƙan ku ba to shi kenan to ka zo ka zo kasancewar ka girme ni cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama kasancewar kaza da kaza su ka zo na zan bar zan bar maka jagoranci kaga me yasa sai na hakan yace ya zo ya gani za su iya yakansa ko ba su iya yakansa ba dan ya nuna cewa wannan barin jagoranci a hannun Muawiya an yi shi saboda Allah ne wai ba dan ba zai iya yakansu bane ba rashin karfi ba ba tsoro ba dan Allah ake shi to abin tambaya a nan shine ya halatta ne ka bar jagorancin al'umman manzon Allah mafificiyar al'amma a hannun munafiki ko kafiri a zalimi wanda ya tuhumi su mu'awiya da wannan da wa yake wa yake tuhuma kaga ba ma ruwan su mu'awiya su amr bin shi sayan na hasan din farko yake tuhuma dan me kai wannan shi da kuma yake tuhuma din shi in ya fi shi sanin zuruf da irin halin da musulmai suka suka shiga ciki to saboda haka wannan maganin ma'aiki ne da ya faɗa la taqumu sa'atu hatta yal'ana akhiru hadhihi ummati awwalaha wannan shi ne to saboda haka anan Allah ya ce illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarib yattasib hasanatan ta'atan duk wani wanda ya aikata aikin biyayya na lahu fiha husna za mu kara mishi lada da tabi'ifiha ta hanyar rubanya wannan hasana da ya aikata na lada inna allaha ghafurun lidhunubi shakurun lil qalili fa yudha'ifahu Allah mai gafarta wa zunubai ne mai yawan godiya ne ga abu kaɗan da aka yi zai gabanya shi am bal ya kulu naftara alallahi kaziba suna cewa ya kirkira wa Allah subhanahu wa ta'ala kariya bi nisbatil qur'ani ila Allah ta'ala da ya danganta qur'ani zuwa Allah yace littafin Allah ne fa in yasha illahu yakhtim yarbit ala qalbika in Allah ya so zai kulla zuciyarka zai rufe zai toshe zuciyarka bisabari ala azahum ka yi haƙuri ko zai kulla zuciyarka da haƙuri akan cutar wanda suke maka bi hazar kauli wa gairi da suke cutar da kai da wannan magana iftara dinnan wa gairihi da waninsa wa qad fa'ala Allah yayi haka Allah ya kulla zuciyar ma'aiki duk abin da suka masa yana juriya yana haƙuri wa yamhullahu al-batila allazi qaluhu Allah subhanahu ta'ala zai shafe wannan bataccen maganar da suka faɗa wa yuhiqqu al-haqqa yusabbituhu bi kalimatihi yana tabbatar da gaskiya da kalmominsa almunazzalati ala nabiyyi kalmominsa da ya saukar wa annabawansa innahu alimun bi zati suduri shi masanin duk abin da ke cikin zukata ne bi nafil qulubi masanin abin da ke cikin zukata ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi shine wanda yake karbawa bayinsa tuba yake karban tuban bayinsa minhum daga gare su wa ya afu a nisayi'ati shi ne yake wa muna na ayyuka afuwa a nisayi'ati da mutabi an ha munana ayyukan da aka yi tuba aka bar su a aka yi tuba aka bar su yake musu afuwa wa ya'lamu ma yaf'aluna bil ya'i wat ta'i wa ya'lamu ma yaf'aluna qira'a ce ta jumhur yadda mu muke karantawa a wa ya'lamu ma yaf'aluna qira'a ce na hafs wa ya'lamu ma taf'aluna riwaya ce ta haf da kuma hamza da kisa'i shi yasa yace bil ya'i wat ta'i ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات yana ansawa waɗanda suka imani suka yi ayyuka kyawawa yujibuhum idza ma yas'aluna yana ansa abin da suka roka da basu wa yaziduhum min fadlihi zai ma ƙara musu daga fadararsa ya basu abin da basu roka ba wal kafiruna lahum azabun shadid kafirai suna da azaba mai tsanani walau basata Allahu rizqa li ibadihi da Allah zai shimfiɗa arziki ga bayinsa jami'ihim gaba ɗayansu labagau jami'uhum ai tagau za su wuce gona da iri za su ɗauka wa kansu girman kai shi arzi a doron ƙasa kowa sai ya ce ai shi ma yana da shi ba abin da za masa walakin yin zilu bi takfifi wa jijjihi kamar da mun sha bayanin shi mawallafin yana karatu da kira abu amrin al-basri ne shi kuma abu amrin al-basri yunazzilu yunazzilu tunazzilu munazzilu na cikin qur'ani gaba daya yana karantawa da yunzilu munzilu tunzilu sai wasu wurare kamar suratul hijri a suratul hijri irin su abin nan wa ma nunazziluhu illa bi qadarin wannan yana karantawa da shadda hakan akwai wuraren da shi ibn kafir in ya karanta da shadda abu amri sai ya karanta da tafifi hakanan abu amri in ya karanta da shadda ibn kafir ya karanta da tafifi akwai wannan wuri amma asalin kira'arsa shine yunazzilu tunazzilu nunanzilu ka karanta shi yunzilu nunzilu tunzilu haka to shi yasa amin yace bi tafifi wa diddihi ولكن ينزل بقدر على ما يشاء ينزل الغيث كما حمزة الكتاب سكا وافق مسا أورا ريك دادون كنم فيبسطها لبعض عباده دون بعض sai Allah ya shimfid arzikin ga wasu bayansa ban da wasu wayan sha'u'anil basil bagyo sannan daga wannan shimfida arzikin sai zalunci danniya sai ya taso ya fito innahu bi ibadihi khabirun basir shi ƙwararre masanin bayinsa ne ya san wanda ya dace a wasa'awa a shimfiɗawa basirin kuma mai ganin abin da suke yi ne wa huwa allazi yunzilu al-ghaytha nan ma wajhi guda biyu wa huwa allazi yunzilu al-ghaytha ko yunzilu al-ghaytha al-mutara shi ne wanda yake saukar da ruwan sama min ba'di ma kanatu ya isu min nusulihi bayan sun ɗauke tsammanin saukan ruwan sama wa yanshuru rahmatahu yabsutu matarahu yana shimfida rahamarsa yana yada rahamarsa ma'ana yana shimfida ruwan sama wa huwa al-waliyyu al-muhsin lil mu'minin shine mai kyautatawa mu'minai الحميد المحمود المحمود عندهم شيء كما وند أكي يباوا أكي قوديوا أوجنسو ومن آياته خلق السماوات والأرض نجتك آيو ينسى هلتا سمي هلتا سمي دكسي شيني ومن آياته خلق السماوات والأرض وخلق ما بس فرق ونشر فيهما من دابة cikin ayoyinsa halittan sammai da kasai da halittan da abin da yake tarwatse yake yaɗe a cikin sammai da kasai din na abubuwan halitta iya ma ya dibbu alal ardi min an-nas wa ghayrihim ina da abin da yake tafiya a hankali cikin mutane da wani da abu mai motsi shi ake cewa dabba وهو على جمعهم للحشر فيكم ألا أكن يتارى سجباء آية أبو قدا إذا يشاء إن يسو قدير يكوني في الدمير a damirin ala jam'ihim din taglibul aqili ala ghairihi da ke a cikin dabbatin din akwai masu hankali da marasa hankali ya kawo damirin masu hankali saboda rinjayar da su ya ce ala jam'ihim wa ma asabakum khitab khitabun lil mu'minin ana magana da mu'minai ne min musibatin baliyatin wa shiddatin duk abin da ya same ku na wata musiba bala'i da tsanani fa bima kasabat aydikum da fa da ba in fa bima kasabat aydikum da fa qira'a ta jumhur sannan kuma nafi'u da ibn al suka karanta bima kasabat ba wannan fadin a qira'a su madin mausuliya ce a kira'ar jumhur kuma madin shartiya ce kasancewa ma shartiya aka kawo fa aika sabtun minas zunubi abinda kuka aikata na zunubai wa abdara bil aidi li anna aksara af'ali tuzawadu biha ya ya ya ambata ga hannaye ne saboda yawancin ayyuka ana gogayya da su da hannu ne sai aka nasabta ayyukan duka zuwa hannu wa yafu an kafir mina kuma da yawa ma daga cikin ayyukan Allah yana afuwa fala yujazi alai baya sakai ya kai wa huwa ta'ala akramu min an an yusanni al-jazaa'a fil akhirah shi Allah madaukaki mafi karanci ne ya fi karfin a ce yayi sakayya so biyu a lahira wa amma ghairul muznibina fama yusibuhum fid dunya lirafi darajatihim fil akhirah wadanda ba masu zunubi bane su kuma kamar annabawa da waliyai da siddiqai ba a san su da aikata zunubi ba abin da yake samun su na duniya na musiba dan a ɗaukake darajojin su ne a lahira ba dan kankare zunuban su ba wama antum ya mushrikuna ya ku mushrikai bi mu'jizina Allah haraban ku ba za ku iya kubuta wa Allah a gudu ba fil ardi a doron ƙasa duk irin gudun da kuka yi ba za ku iya ficewa ku kubce wa Allah ba fa tafutunahu ku kubce masa a gudu ba zai yi ba wa ma da kun min dunillahi ay ghairihi ba ku da wannan sa min waliyin wani masoyi wala nasirin yadfa'u azabahu ankum ko wani mai taimako da zai tunkuɗe muku da azabansa. ومن آياته الجواري السفن cikin ayoyinsa akwai jiragen ruwa fil bahari cikin kogi kal a'la kal jibali zaka gansu manya manya kaman duwatsu fil izani wajen girma shine ayar da dazu yake magana akai shafidi in ya sha yuskin riyaha ko arriha a nan nasi'u ne ya karanta da jam'i jumhur suka karanta da ifradi in ya sha yuskin riha in Allah ya so zai zai yi kasa da iska iskan da ta tashi da ƙarfi guguwa zai zai saukar da zai kasa da ita fayazlalna yasirna su zaman torawa fida sawabita tabbatattu shi ne sukunin ruhi kenan iska ya tsaya ce shi ne sukunin ruhu zai dakatar da iskar su zaman turawa ki da sawafi ta tabbatattu la ta jiriyar da iskan ba ta gudu ala zahari a bayansa su tsaya yana nufi ala zahari ala zaharin bahari a kan wannan kogi din sai Allah ya dakatar da iskan ya hana iskan gudu inna fi zalika laayatin li kulli sabbarin shakur cikin wannan akwai ayoyi ga duk wani mai yawan hakuri mai yawan godiya huwa almu'minu yasbiru fi shidda shine mu'minin da yake hakuri cikin tsanani wa yashkuru fi rakha'i cikin sauki kuma Allah ya buda masa sai ya gode wa Allah aw yuzikuhunna atfun ala yuskin yuskin in ya sha in ya sha yuskinin riyaha au in ya sha yujiku hunna shi ne asalin su kenan in ya so kuma la yughriqhunna zai iya nutsar da jiragen ruwan damiri na aljawari din ne jiragen ruwan bi asfirrihi bi ahlihinna ta hanyar turo guguwar iska da ya ya tafi da ya halakar da mutanen da suke cikin wannan jirgin ruwa din bima kasabu ai ahaduhunna min az-zunubi a sababin abin da suka aikata na zunubai Allah zai halakar da mutanen da suke cikin jirgin wa ya afu an kafir minha sannan yana afuwa ga da yawa da yawa daga cikin zunubai din fala fala yaghriqu ahadahu ba zai ba zai nusar da masu wannan zunubi din ba wa ya'lamu birrafi musta'anifun musta'anifun a can da ya ce wa ya afu an tafiya ɗin wa ya afu ɗin shi ma a tafiya zuwa ga in ya sha ɗin yana au yuzik da wa ya afu duk a tafiya zuwa ga in ya sha mana in ya sha ya afu an tafiya in ya so zai yi afuwa zunubai da yawa zunubai da yawa in ya so in yi afuwa zunubai da yawa kuma ba zai nutsar da su ba wa ya adamu wannan a fi'ili ne fi'ilin mudari'i ne ya zo da wau bayan an kawo da za والفعل من بعد الجزاء يكترم بالفاء والواو بتثليث كمن ده ابن مالي فقط والفعل من بعد الجزاء إن يكترم bilfa'a wilwawi bi taslisin kali ma'ana idan ka kawo fi'ili wanda yake mai wau fil mudari mai wau bayan jawabu sharti ya cika misalin wannan a larabci haka a in ja'a zaidun ukurimhu in ja'a zaidun ukurimhu wa ukurimhu wa azuruhu ko fa azuruhu ha in kace in ja a zaidu in zaidu ya zo ukurimhu zan girmama shi ukurimhu zan jawabin sharti ya cika to sai kai akafin wani fi'ili wa wannan jawabi din in ja a zaidu ukurimhu wa azuruhu wa azurahu wa azurhu shi ne bitasilisi kana da waji shi guda uku kake da shi to shi ne wannan ne ya janyo sabanin kira'a a nan wasu suka karanta wa ya'lamu ɗaya daga cikin wajihi guda uku da muka faɗa wa ya'lamu bin rafi musta'anifun musta'anifun in ma kamar yadda shi musta'anifun au ko kuma ya zamanto asafi ne zuwa ga wancan ɗin amma ka kaddara dalili shine misali in ja a zaidun ukurimuhu wa azuruhu ai wa ana azuruhu kenan ya zama to istinafin da yake faɗa nan wa bin nasbi da nasaba kuma matsufun ala ta'lilil muqaddar in kai nasaba kuma matsufun ne bisa wani ta'lili muqaddari أن يغرقهم لينتقم منهم ويعلم الذين أذن لينتقم دين ويعلم دين ينا ما تنسوا من فئل دك كدر لينتقم معنى زي لزدسوا يدو فنسا يدو فنسا دين يدو فنسا ويعلم الذين يجادلون زي زمن تول من نشين أوجه بدا أكون shine wajihi biyu suka zo da kira'a babu wani tsari da ya karanta wa ya'fu an kasirin wa ya'lamil ladina da ta zama sun karanta da rufuwa sun karanta da ta zama alladina yujadiluna fi ayatina ya shi kuma Allah yana sanin waɗanda suke jayayya a cikin ayoyinsa fi ayatina cikin ayoyin mu malahum min mahis yana yana sanin cewa ba su da ba su da maharabun da za su gudu min al'azabi daga azaba wa jumlatun nafi jumla na nafi ma lahum min mahisin din saddat masaddal maf'ulai ya'lam din maf'ulai guda biyu na ya'lam din ya toshe shi ya hana su wan nafyu mu'allaqun 'an al'amali nafyun kuma ya hana aikin wannan ya'lam din shine mu'allik da dazu muke magana akan sa akwai ta'abiki akwai irgai waltazim ta'alika qabla nafi ma ga ibn malik fada fama utitum khitabun lil mu'minina wa ghayrihi da abin da aka baku ana magana da mu'minai da wani su ne min shay'in min asasi dunya da abin da aka baku na wasu abubuwa na rayuwar duniya famata'ul famata'ul hayati dunya يتمتع يتمتع يتمتع به يتمتع به فيها ثم يزول wani abu ne na jin daɗin rayuwar duniya ake jin daɗi duniya da wannan abin sannan abin ya zo ya gushe kuma inda Allah min al'azabi khairu abin da yake wajen Allah na azaba shine yafi wa abqa shine yafi wanzuwa lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani وعلى ربهم يتوكلون آه كما آه شيني يشي على خير يشي والزوا جوادن دا سكي دوغرا أكم أبنجيس للذين آمنوا آه وللذين يتوكلون على ربهم شيني أسنسا ويؤطف عليهم أو تنسكى ويؤطف عليهم إيه النسكة تاون حاشية الجمل hasiyar jamal ya zo a wani utafu alaihi wani utafu alaihi ban san kowa gun ku alaihi ne ko alaihi ba alaihi din shi ne daidai alaihi in ka ce wani utafu alaihim yana nufin allazinan da ya wuce za yi atafinsa ga allazinan da su wannan shi ne wallazina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha waɗanda suke nisantan manya-manyan zunubai walfawahisha su ne mujibatul hududi abubuwan da suke wajabtar da haddi irin su sata su kisa a fawahish min atfil ba'di ala kulli daga babin atfil ba'd ala kulli bayan Allah ya faɗi gaba ɗayan zunubai manya-manya kaba'ira sai ya yi atsafin wasu daga ciki kuma ya ce walfawahisha wa iza ma zazibu yayin da suka yi fushi su wa'annan hum yaghfiruna yatajawazuna suna yashewa in sun yi fushi aka musu laifi suka yi fushi to sai su yashe su mance da abin da aka musu shi wai da ma zazibu hum yaghfiruna hum yaghfiruna shine a wannan sura da kuma suratul najm alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa lamam dinna sai hamza ya karanta alladhina yajtanibuna kabir al-ithmi da ifradi alladhina yajtanibuna kabir al-ithmi maimakon kaba'ira ya kawo da ifradi والذين استجابوا لربهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة ودن دفك أنسى وأبنجدنسو ثم أنسى مشي كلا ليزوى توحيدي دفوتا وأقاموا الصلاة فتفيد صلى أدامها سكد وما في وأمرهم الذي يبدو لهم lamarinsu da yake bayyana gare su shura bainahum suna shawartan juna tsakaninsu ya ta shawaru na fihi wala ya ajiluna ba sa gaggawa wa mimma razaqnahum a'tainahum daga cikin abin da muka ba su kuma yunfikuna suna kyautarwa su ma fi ba'atillahi a biyayya ga Allah wa man zukira a sinifun yace wannan abin da aka ambata din wani sinfi ne saboda wallazina wallazina duk yana komawa zuwa ga wancan allazina din na farko din ne eh kamar ya ce a abin nan wa ma inda Allahi khairun lilladina amanu wa ma inda Allahi khairun lilladina yajtanibuna kaba'ira wa ma inda Allahi khairun lilladina istajabu haka ya tafi a haka ya tafi a haka ne shi yasa yake sunfi ne wannan wallazina idza asabahum al-baghyu az-zulmu wayanda idan zalunci ya same su hum yantasiruna su ma wannan sinfin ne ay yantaqimuna mimman zalamahum bi misli zulmihi suna ramawa suna ramawa daga wanda ya zalunce su amma ramawa irin zaluntan da aka musu ba kai kama kala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في السورة يعني مثل سيئة النجود ظاهري شي حسناني أما كثن شيوا إلن سبيدا نفرقون نبي ما أككرا أككرا دا سيئة كنا إلن وانا ما دمان بلاغة سنة كنا شي مقابلة إلن سوف من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه إلن وانا irin su wa makaru wa makarallah su yastahzi'una Allah yastahzi'u bi muqabala fi kiransa wa hadha zahirun fi ma yuktatu fihi min al-shirahat yace wannan zai fito zahiri cikin abin da ake kisasin sa na raunin nuka misali wani ne ya kwakulewa wani ido to nashin laifi ne to shi ma za a kwakule mishi ido wannan kuma ba laifi ba ne ta shi ne sai ya tun sai ya tun misu ba haka nan kada ba su hun wai za kada da hu akzaka Allah fa yujibuhu akzaka Allah kaga lafazin su ta yi in ya zage ke ce mishi Allah ya kaskantar da kai shi ma sai ya ce masa kai ma Allah ya kaskantar da kai da shi ne zagi irinsa wannan ba laifi ba ne duk da barinsa din ya fi Allah yana la yuhibbu Allahu jahra su'i min su'i min qawl illa man zulim shi yasa yace fa man afa an zalimi wanda yayi afuwa wa aslaha al-mudda ya gyara bainahu wa bainal ma'fuwi anhu ya gyara kauna da ke tsakaninsa da wanda aka yi afuwa fa ajruhu ala Allah ay inna Allah ya ajruhu Allah zai bashi lada innahu la yuhibbu zalimina Allah subhanahu wa ta'ala baya son azzalimai albadi'i da bizulmi wanda sun suka fara zaluncin baya son su fayatarattabu alaihim fayatarattabu alaihim iqabahu zai rattaba wa zaluncin da suka yi hukubarsa ko ta duniya ko ta lahira wala man intasara ba'da zulmi ai zulmi zalimi iyahu wanda ya taimaka wa kansa bayan an zalunce shi fa'ula'i kama alaihi min sabilin mu'aka da wannan ba a kama su da laifi an zalunce shi ne ya taimaki kansa ya taimaki kansa ya kubutar da kansa daga wanda ya zalunce shi domin haka ne mutum ya zo da niyan kashe ka to kai kokari ka kashe shi ba komai a kanka ba diya ba komai a kanka shine fa ulai kama alaihim min sabil inna masabilu ala alladhina yuzlimuna an-nasa shi kamu da laifi din wa'inda suka zalunci suke zaluntar mutane wa yabghuna ya'maluna fil ardi bighairi al-haqqi suna zalunci a doron ƙasa ba tare da gaskiya ba bil ma'asi da sabo wannan ne in suka kashe ko suka rauni za a musu hukunci ulai kan lahum azabun alimun mu'lim wannan su suke da azaba mai radadi wala man sabara wa ghafar wannan wanda yayi hakuri yayi hakuri wa ghafara a yayi hakuri falab yantasir bai rama ba wa ghafara tajawaza ya yi afuwa inna zalika saburu wannan haƙurin wata jawuzu da yafiyan lamin azumin umuri yana daga cikin ai ma'azumati a cikin manya-manyan lamurbuka ko ka ci abubuwa waɗanda sai da juriya sai da azama da kyakkyawan niyya da niyya mai ƙarfi ake yi al'azumu ɗin shi ne kai abu da gaske har zuci shi ne al'azmu bi ma'anar matulubati shar'an irin wayannan na cikin abubuwan da ake nema a shari'a asalin man din mubtada ne lamu din imma lamun kasani wa imma lamun ibtidai shine in ka ce lamun kasani ne to inna zalika din shine jawabul qasam din in ka ce lamun ibtidai ne a jumla na inna zalika din zaka fitar da khabar din man din man sabara wa ghafar to inna zalika la min azmi al-umur khabar din man din kenan wa man yudillillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi duk wanda Allah ya fatar to ba shi da wani wali waninsa ai ahadun yali hidayatahu ba da idlalillahi iyahu babu wani da zai iya jibinta shirye shi shiryar da shi bayan Allah ya bar da shi wa tarazzalimin lamma ra'aw al'azaba zaka ga azzalimai yayin da suka ga azaba yaquluna zaka gansu suna cewa hal ila maraddin ila dunya akwai hanyar dawowa duniya min sabilin tariqin akwai wata hanya ce ta dawowa zuwa duniya sai ka gansu suna fadan haka wa tarahum zaka gansu yuraduna alaiha ay annar ana fito da su kan wuta ana zuwa da su wajen wuta khashi'ina kha'ifina mutawadina suna masu tsoro makaskanta makaskanta abin tausayi min az-zulli saboda kaskanci yanzuruna ilaiha min tarfin khafi suna duba wutan da aka fito da su gunta ta ganin jefi hafi da'ifin nazari musarakatan ba sa ganin wutan suna ganin wutan gani ɓoyayyen gani mai rauni wa min ibtida'iyya min din yace na ibtida'iyya ne au bi ma'anar bari ko ya zo da ma'ana na na ba ya zamanto suna gani da ido da ido wanda yake boyayye ko ganinsu yana farawa yana farawa da ido boyayye mai rauni gabanin su gautan gaba daya kenan shine ma'anar min ibtida'iyya din wa qala allazina amanu wadanda suka yi imani sai suka ce innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa'anda suka yi asara su ne waɗanda suka yi wa kawo kansu asara alladina din shine khabar din inna wa ahlihim yawmal qiyama suka yi asaran kawo kansu suka yi asaran iyalansu a gobe kiyama bi takhlidihim fil nari da dawaman da za su yi a cikin wuta wa adami wusulihim ila al-furi al-mu'addati al-mu'addati lahum da rashin isansu zuwa matan aljanna wanda aka tanada musu iljannati law amanu a cikin aljanna da sun yi imani kenan sun yi asaran kawo kan sun yi asaran waɗannan mata din wal mawsulu yana nufin allazina khasiru anfusahum khabaru inna shine khabar din inna din ala inna zalimina kafirina fi azabin muqim yace azzalimai kafirai suna cikin azaba dawwamanni da'imun huwa min maqulillahi ta'ala wannan din yana cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa yana nufin mumunai cewa suka yi innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah sai Allah ya ce ala inna zalimina fi azabin muqim وما كان لهم من أولياء بأس دوسوا مصويا ينصرونهم من دون الله أي غيره وأن ذات تيمكيسوا ومن الله yadfau azabahu anhum wanda zai dauke musu azaban Allah wa man yudlilillahu fama lahu min sabilin tariqin ila alhaqqi fi dunya wa ila aljannati fil akhirah wanda Allah ya fatar ba shi da hanya hanya isa zuwa gaskiya a duniya ko hanyar isa aljanna a lahira استجيبوا لربكم أجيبوه بالتوحيد والعبادة وأنسى وأبنجدكم بالتوحيد دبوتا من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة قبل نمو ترانا يزو shine ranar tashin alkiyama la maradda lahu min Allah ai annahu idza ata bihi la yuraddu ranan da ba a mayar da shi daga Allah in Allah ya kawo ranar ba wanda zai mayar da ranan baya malakun min malja'in ba ku da mafaka talja'una ilaihi kuke fakewa zuwa gare shi a wannan ranan yau mai idin a wannan ranan a wannan ranan ba ku da makawa a mafaka wa malakun min nakirin inkarin da zunubikum sannan ba za ku karyata zunuban da kuke ba za ku yi itirafi da ikrari cewa eh lalle ku yi fa in a'radu an al-ijabati idan suka kawar da kansu daga ansawa suka ji ansawa to fama arsalnaka alaihim hafiza tahfazu amalahum ba mu aiko ka ka zamo ne kiyaye su ba kana kiyaye ayyukansu bi an tuwafiqa al-matluba minhum cewa ka samu duk abin da kake nema su aikata ka same shi su maka inna ma alaika in in ma alaika illa albalag ba komai ne akan ka ba sai isarwa wa hadha qabla al-amri bil jihad yace wannan gabanin a bada umarnin ya kansu ne Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan yana nufin ayar mansukhiya ce mun yi bayani a baya cewa irin wannan ayoyin mu'amala ne da su ba mansukhai bane وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة مو إذا مكتنتنا وتن أدم متن وترحمة وتنئمة كجريم كالغنى والصحة كمن وداتا دلافيا فرح بها سيئي الفهري دئتا وإن تصبهم الدمير للإنسان باعتبار الجنس damiri na insan ne saboda ana duba jinsin ne ana magana akan mutane gaba ɗaya ne kamar yadda Allah ya ce innal insana lafi khusrin sai ce illal ladina amanu ya kawo jin'i irin wannan ne sayyi'atun jinsin mutane idan mummunan abu bala'un wani bala'i ya same su bima qaddamat aydihim ay qaddamuhu a sabab abin da su suka aikata da hannunsu وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها كما ينتهي كفاتها فإن الإنسان كفور للنعمة في أن أدم يوم بطل شوى إيماني لله ملك السماوات والأرض الله شين يكيد ملك سميد كفي يخلق ما يشاء لنا حديثا أبن يسو يهب لمن يشاء من الأولاد ya ce zai ba wa wanda ya so daga yara inasan mata tsura tsura wa ya haɗu liman ya sha utukur ya ba wa wanda ya so kuma maza tsura au yi zawujuhum ai ya ji aluhun dukuranan wa inasa ko kuma ya haɗa musu maza da mata ya haɗa musu maza da mata wa ya ji alu man ya sha kima wanda ya so kuma zai mayar da shi marar haifuwa fala yalidu wala yuladu lahu ba zai haifa ba kuma ba za a haifa masa ba wannan shi ake cewa menene a takmili ne ko takmili ma'ana ko abin nan istifa cewa a nau'o'in ba da haihuwan gaba ɗaya Allah ya faɗa na shine istifa cikin ilmul badi suke magana a kansa ma'ana mutane waɗanda aka ba su haifuwa ko ba a ba su ba in ma a baka haifuwa maza tura ko a baka mata tura ko a haɗa maka maza da mata au ko kuma ya kasance ba a baka ba baka haifuwa ba babu wani kashi da ya fita a cikin wannan in ka haifu in ma maza tura wa in ma mata tura wa in ma maza da mata au ko kuma baka haifu ba shine innahu alimun bima yakhluqu قدير على ما يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه وحيا dan adam san ba zai yiwu ba zai yiwu ya yi magana da Allah ba sai ta hanyar wahayi a mishi wahayi fil manami a bacci au bi ilhami ko da ilhami au illa min wara'i hijab ko kuma da hijabi tsakaninsa da Allah su yi magana bi an yi su ne abu karamahu ya jiyar wa Allah maganansa wala ya rahu amma baya ganin Allah kama wa ka'ali Musa alaihi salam kama yadda ya wakana ga annabi Musa alaihi salam au illa an yursila rasulan ko kuma ya aiko da wani manzo malakan ka jibril kaman jibril fa yusi fayuhi ar-rasul ila al-mursal ilayhi ko fayuhiya shi wanda aka aiko yayi wa wanda aka aiko wa wahayi ay yukallimuhu bi iznihi da izninsa ay Allah da iznin Allah ma ya sha'u ya gaya mishi abin da ma ya sha'u Allah abin da Allah ya so innahu aliyyun Allah shi madaukaki ne an sifatil muhtasina a sifofin waɗanda abubuwa da ya halice su hakimin fi sulhi nan ya faɗi nau'o'in wahayi ne da magana da Allah in ma ta hanyar wahayi a mafarki ko ilhami ko da hijabi au ko kuma ta hanyar aiko da mala'ika ta ɗayan wayannan hanyoyi guda uku ne mutum zai yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala ɗan adam a nan an karanta au yursilu rasulan au yursilu rasulan fayuhi bi iznihi fayuhi bi iznihi wannan kira'a ce ta nashi shi kadai au yursilu rasulan fayuhi kowanne da rufu'a kowanne daga shi da rufu'a suna cewa aka fi ne zuwa ga isini jamhur suka karanta au yursila rasulan fayusiya a tafi zuwa ga an yi kallima an yi kallima au an yursila fa an yusiya a tafi zuwa ga yi kallima ɗin kenan kira'o'i guda biyu وكذلك أي مثل إيهائنا إلى غيرك من الرسل shigen irin wahayin da muka yi wa waninka daga manzanni auhaina ilaika kai ma muka maka wahayi ya muhammad ruhan huwa alqur'an bihi tahayyal qulub anan ruhi ana nufin qur'ani ne saboda qur'ani da shi ne zukata ke rayuwa min amrina allazi nusi ilaika muka yi maka wahayi daga lamarin mu daga lamarin mu الذي نوصيه إليك الذي نوصيه إليك ما كنت تدري تعرف قبل الوحي كبنن أمك وحي بكسني با ما كنت تدري تعرف قبل الوحي إليك كبنن أمك وحي ما الكتاب القرآن منين قرآن منين قرآن يكي دوتلشي ولا الإيمان sannan kuma menene imani ke dauke da shi ai shara'ihu shar'o'in qur'ani wa ma'alimahu shara'ihu wa ma'alimuhu shar'o'insa da abubuwan da ya karantar wan nafyu mu'alliqun lil fi'li an al amali ma bal kitabu din yace yana Allah ka fi'ilin daga aikinsa ne kamar yadda irinsa ya gabata aw ma ba'dahu au ɗin ya zo a wata nuska wa ma ba a dahu wa ma ba a dahu abinda ya zo bayan shi kuma sadda masaddal mafu'ulai ne abinda ya zo bayan wannan filin shine malkitabu ɗin ya toshe wurin da mafu'ulai guda biyu suke zama walakin ja'alnahu walakin ja'alnahu ai ar-ruha mu mai da shi wannan ruhi awul kitaba ko wannan littafi nuran na hadidihi man nasha'u min ibadina haske ne wanda muke shiryar da wanda muka so daga bayan mu wa innaka latahdi tad'u bil wahyi ilayka kai kana shiryatarwa da wahayin da aka saukar maka ila siratin tariqin mustaqim din islam zuwa hanya madaidaici wanda shine addinin musulunci siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hanyar Allah wanda shi yake da abin da yake sammai da abin da yake kasai mulkan wa khalqan wa adidan dukan su mulkin sa ne mallakar sa ne halittun sa ne kuma bayi sa ne ala ila Allah tasiru al-umur tarji'u al-umur zuwa ga Allah ne lamurruka gaba daya za su koma suratu zukhrufi suratu zukhrufi makiyatun ta sauka a makka وقيل إلا آه واسأل من أرسلنا الآية وسلك تيبان دون آية إتتاسوكا آمدينة تسع وثمانون آية كانت آيوي تسعين دا تمانين دا ترني تمانين دا تمانين دا ترني كما يند إمام الشافعي يتفدا وفي ذكر في عدود غير شان فجئتوا yace a suratu zukhrufi ta gidaya ayoyinta banda musahafin sham faji'tawa shine 89 kenan 89 yana nufin a musahafin sham din zaka rage daya sai ya zamanto 88 kenan shine faji'tawa fa asqa faji'tawa fa asqata fa'askata sai shi musafin sham ɗin ya rage aya guda ɗaya shi ne in maki na ayoyinta a tamanin da tara a sauran musayif sannan kuma a musafin sham tamanin da takwas bismillahir rahmanir rahim حاميم الله أعلم بمراده به ودنا عرف بداديو حا دليل ألا نيسن مي مراد زميلك مشتسو والكتاب القرآن المبين إنا رنسي وواو القسم إنا رنسي وادا القرآن لدوكدا تككم بيان المذهي لطريق الهدى والذي بين حي الشريعة وما يحتاج إليه wa ma yuhtaju ilayhi min ash-shari'a yana dauke da kuma bayanin abin da ake bukata na shari'a inna ja'alnahu awjadna al-kitaba mu mun samar da mun samar da wannan qur'ani ne mun samar da wannan qur'ani ne mun sanya shi qur'anan arabiyyan qur'ani ne balarabi bi lughati al-arabi wanda ya sauka da yaren larabawa لعلكم يا أهل مكة يا كو أم مكة لعل تعقلون تفهمون معاني ذاك فيمشي معنون ننسى وإنه مثبت في أم الكتاب وأن للتاف القرآن أتبسيك ينا نن أشكن أسأل للتتفي جبادا أصل الكتب أي اللوح المحفوظ سيني لوح المحفوظ وأن كومي دا كومي wannan shi ne asalinsa ladaina badalu indana ya ce badal ne na indana badal ne na fi ummul kitabi din ma'anan ladaina indana ai wa innahu ladaina kamar yadda ce wa innahu fi ummul kitabi wa innahu ladaina la'aliyun adal kutubi qablahu a gummu shi ƙur'ani yana sama da dukkan littattafan da suka gabace shi hakimu zu hikimatin bariha yana da kuma hikima mai zurfi a fanadaribu numsiku an kuma zikra alƙur'an safhan imsakan falat umaruna wala tunhauna da ajili an kuntum kauman musulfi ya ce yanzu za mu riƙe ƙur'anin ne za mu riƙe shi ko mu wurgi da shi ba za a umarce ku ba kuma ba za a hane ku ba kasancewar ku kun kasance mutane ne masu barna mushrikina la ba za a yi hakan ba ma'ana kasancewa ku masu barna ne a riƙe ƙur'ani ya zamo ba mai umarni ba ba mai hani ba shi ne ana cewa abin darabahu safan darabahu safan ma kai kai watsi da abu kake amfani da shi wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin annabawa nawa ne muka aiko daga mutanen farko an kuntum kauman musrifin wasu sun karanta in kuntum kauman musrifina shine afanadribu an kuma zikra safan in kuntum kauman musrifina kira'a ta nafi'u da kuma hamza da kisayi saura suka karanta an kuntum kauman musrifina in ka karanta an kuntum an din za ka kaddara lamu ta'alili li'an kuntum kauman musrifina shi yasa yace li'ajili an kuntum kauman musrifina kasancewar ko saboda ku masu barna ne kawai sai ayi wasi da qur'ani ba zai ba ku umarni ba ba zai hane ku ba wama wama wa kam arsalna min nabiyyin illa fil wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin annabi nawa ne annabawa nawa ne muka aiko a mutanen farko وما كان يأتيهم آتاهم من نبي باوني النبي da zai zo musu illa kanu bihi yastazi'una sai sun mishi iskili kasti zai kaumi ka bika kamar yadda mutanen ka suke maka iskilanci wa hadha tasliyatu lahu sallallahu alaihi wasallama da wannan Allah yana lallashin manzo ne kada ransa ya baci baci kan abin da ake mishi fa ahlakna ashadda minhum min kaunika bakshan kuwatan mun halakar da waɗanda suka ci mutanen ka ƙarfi wa mada sabaka fi ayatin ai ya gabata cikin ayoyi da yawa masalul awwalina sifatuhum fil ilafi sifar mutanen farko yadda aka halakar da su ai ayoyi da yawa ya gabata yayi bayani akan su fa'aqibatu qawmi fa'aqibatu qawmika kadhalika karshen mutanen ka kuma shi ma haka ne ولئن لا مقفل سألتهم من خلق السماوات والأرض إذن كتنبيس ويهل تسمي دكسي ليقولن سيف شيء حذف منه نون الرفع عن شيء نون الرفع لتوالي النونات سبب نون ديوا فكهد أنا الهرس أكو سيأكشي إيه أكبر قدابيوه وواو الدمير هكذا أنشري واو الدمير جلتقاء الساكنين سبب حدوان سكون قداجو أتلنسى ليقول ليقول ليقولونن ليقولونن haka cire wauɗin saboda haɗuwan sukuni guda biyu aka cire nunu ɗayan asali nan na sai aka cire nunun na farko wacce ta zo bayan wauɗin خلقهن العزيز العليم سيتكي ألا العزيز العليم شين يهلكيس أي آخر جوابه كرشن أجن دذات يقيا ما كينا معنى باب ولي دذات يكاو و سوشي شي يهلكي سما كو كفا إن يقاقرا سكرة يد ذاتي سيتكي العزيز العليم ألا شي يهلكيس معنى tunanin kwakwalwarsu ne za su yi wannan hukunci ba da imani da Kur'ani ba ne. Allahu zul'izzati wal ilmi mai ilmi mai izza to shi ne ya saukar da shi. Zada ta'ala, ma'ana Allah subhanahu ta'ala shi ne shi ne shi sai ya ƙara allazi ja'ala lakum al-ardan mahadan ko mihadan su cewa suka yi laqulunna خلقهن العزيز العليم sai Allah kuma yace to wanda kuka ce al-aziz ne al-alim ne allazi ja'ala lakum al-ardha mihadan shine wanda ya sanya muku da kasa ta zamo shimfiɗa an karanta mahadan an karanta mihadan mahadan kira'a ce ta kufawa kirashin shimfiɗa ko ka ce mihadan mahadan din masdari ne na na sulafi mihadan kuma masdari ne na ruba'i kan mahadi isabi ya mai da shi kamar shimfidan jariri waj'ala lakum fiha subulan ya sanya muku turukan hanyoyi a cikin wannan kasa din la'allakum tahtaduna la'alla za ku shirya ila maqasidikum fi asfarikum cikin tafiye-tafiyenku za ku bi hanyoyin ku shari'a ku je wuraren da kuke so ku tafi wallazi nazzala minas sama'i ma'an shine wanda kuma ya saukar da ruwa daga sama bi qadarin ay bi qadari hajatikum ilayhi gurgudan bukatan ku da wannan ruwa din walam yunzilhu tufanan bai saukar da ruwan mai guguwa wanda zai muku barna ba daidai bukatan ku ya saukar fa an sharna hayaina sai muka rayar bihi da wannan ruwar baldatan maitan gari wanda yake matacce bai ce maitatan ba bai ce maitatan ba yace maitan kazalika ai misla hadha al-ihya kamar yadda ya rayar da wannan wannan gari matacce to tukraduna haka kuma za a fidda ku min kuburikum daga kaburrukan ku a haya'an rayayyu wallazi khalaqa al-azwaj al-asnafa shine kuma wanda ya halicci nau'o'in abubuwa kullaha gaba daya a kowanne abu iri daban-daban daban-daban wa ja'ala lakum min al-fulki as-sufuri ya sanya muku daga jiragen ruwa wal an'ami da dabbobi kan idili kamar raƙuma matar kabuna abinda kuke hawa kai huzifal a'idu yace an cire a'idi iftisaran saboda takaitawa ne wa huwa majrurun fil awwali ana farko din majruri ne ai fihi mansubun tisani ana biyun kuma mansubi ne ma'ana a jiragen ruwa ana cewa rakiba ha ana cewa rakiba fil fulki a kawafi a raƙuma a dabbobi kuma ana cewa rakibal an'ama shine ce a na farkon an cire jarun wa mujrurun a na biyun kuma an cire mansubi kenan litastawu litastaqirru ala duhurihi dukira damiru wa jumi'a zaharu yace damirin aka mayar da shi mufradi muzakkar sannan kuma zahar din sai aka yi jam'insa nazaran nazaran saboda duba li lafzi ma lafazin ma din wa ma'anaha da ma'ananta saboda a san an ce min al-fulki wal an'ami ma tarkabuna ma din aka duba aka ce litastawu ala zuhurihi akan wannan abin don ku tabbata wannan abin hawan in ma raƙuman ne in ma jiragen ruwan ne wannan abin don ku tabbata a kai sun mata zukuru ni a mata rabbikum bayan kun hau kan wannan abin ku tuna ni'imar ubangijinku idan tawaitum alaihi idan idan kuka daidaita kuka tabbata a kai shi ma alaihi din yana duba maɗin ne wata kuru ku ce ku zo ku ce don ku ce subhanan da sakhara lana hada ubangiji wanda ya hore mana wannan ya tsarkaka ya fi ƙarfin a haɗa shi da abokin tarayya wa ma kunna lahu mukrimina mutiqina mu ba mu kasance masu iya yin haka ba shi Allah shi ne ya iya mana ma'anar wannan kuwa shi ne yanzu kai ba za ka iya rike jirgin ruwa a cikin ruwa ba a jirgin ruwan ma kansa misali duk abin da ka mayar da shi ka ce jirgin ruwa ne ka jefa shi cikin ruwa ka hau kan ba zai nutse ba amma in wani abu ne ka jefa ko da bai kai shi nauyi ba ba ka yi shi a matsayin jirgin ruwa ba sai ya nutse mana ka ɗauki abu ka ce jirgin ruwa ne shi kenan sai Allah ya riƙe ma shi akan ruwa ka hau ka tafi amma in ba a matsayin jirgin ruwa ba ne abin da bai kai shi na wani kuma ka jefa cikin ruwan sai ya nutse da shi saboda haka ne kai ba za ka iya yin hakan ba Allah ne ya ma haka nan raƙumi ya fi ka ƙarfi ko doki zai iya bige kaya ya hana ka hawa kansa ba yadda ka iya da shi amma Allah ya hore maka ya iya maka shi ne ma'anan wa makunna da hu mukrimi wa makunna da hu mukrimi wa inna ila rabbina la munkaribuna da munsarifuna mu muna da tabbacin cewa za mu koma za mu juya mu koma zuwa ubangijinmu ne za a faɗi hakan ne saboda a safaru majinnatul mawti waje alulahu min ibadihi juz'an haitu qalu al mala'ikatu banatullahi suka sanya wa Allah daga bayinsa wani juz'i suka duba wani bangaren bayinsa suka ce na Allah ne ma'ana ƴaƴansa ne kaman mala'iku suka ce ƴaƴan Allah ne mata da annal walada saboda shi dadin juz'ul walidi wani bangare ne na mahaifi idan suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne to sun danganta wa Allah juz'i ne wal mala'ikatu min ibadillahi ta'ala su ma mala'iku daga bayan Allah subhanahu wata'ala bane ba juz'in Allah bane innal insana alqa'ila ma taqaddama dan adam ne faɗan abin da ya gabata nan da kafurun ne yawan butulcewa ne mai yawan kafircewa ne mubinun bayyinun zahirul kufri wanda yake da bayyanannen kafirci am bi ma'ana hamzatul inkar ya zo ire-irensa da yawa a baya da ma'anan hamzatul inkar wal qawlul muqaddar ay ataquluna an ka akwai bayan kuma wannan amdin akwai al qawlul muqaddar asalin sa shine ataquluna yanzu za ku iya fada ittakhadha mimma yakhluqu banatin li nafsihi ya riƙi ‘ya'ya mata daga cikin abin da ya halitta wa kansa wa asfakum ku kuma akhal akhlasakum ya keɓanta ku ya zaɓa muku bilbanina ya zaɓa muku ‘ya'ya maza wallazimu min qawlikum sadiq fa huwa min jumlatil munkari abin da yake lazimin abin da kuka faɗa to lazimin abin da kuka faɗa yana jumlal munkari ne saboda su larabawa ba sa son ‘ya'yan mata to sai suka ce mala'iku kuma mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne abinda ba sa so din kuma suka ce na Allah ne shi ne abinda yake nufi wa huwa min jumlatil munkari din wa idza bushira aduhum bima daraba lirrahmani masalan idan aka yi wa wani su bishara da abinda ya buga wa Allah misali da shi yace Allah yana da abin wato ya mace kenan shi aka masa bishara cewa matarsa ta yi ya mace ja'ala lahu shabahan bi bi nisbati banati ilayhi ya sanya wa Allah kamanni da ya danganta mishi ƴaƴa mata shi in idan aka aka mishi bishara ƴaƴan mata din zalla sara wajhuhu muswaddan yace li anna alwalada yushbihu alwalida saboda shi da yana kama da mahaifi ne المعنى إذا أخبر إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له إذا أكبا وغنس لابار آمشي أن هيفا مسا ذل صار وجهه مسودا فسكن سسيد من توبكي كرن متغيرا تغير مكتمل أتنجي أتنجي إذن تنجور فسكن وانده ينكشي وهو كديم ممتلئ غما sai ka same shi yana cike da bacin rai fa kaifa yunsibul banati ilayhi in har haka shi baya son yaya mata kin kiyayya saka yaya mata in har ya kai haka to me yasa shi yake danganta wa Allah yaya mata ta'ala an zalika Allah ya tsarkaka daga wannan aw a awa hamzatu hamzatul inkari wa wawul atafi bi jumlatin ai a waye aluna manyan sha'ofin hiliyati ya ce hamza ɗin hamzatul istifham ne na inka wauɗin kuma na atafi ne wanda kuma za ka kaddara fi'ili ya ji aluna bayan wannan wauɗin sai wannan fi'ilin a yi atafinsa zuwa ga jumlar da ta gabata na baya shine a wa manyan sha'u ai a yaji aluna lillahi manyan sha'u fil hilyati za su sanya wa Allah wanda yake wanda wanda yake yake rayuwa yake tasowa cikin ado azzinati cikin ado ko yaushe ma'ana wanda idan ba ado aka mishi ba ba zai iya shiga cikin jama'a ba ba zai zamanto komai ba ya mace kenan huwa kuma wanda fil khisani wajen jayayya ghairu mubin ba shi da fasaha ba shi da iya magana mudhishirul hujja ba shi da iya bayyana hujja li da'afihi anha bil umusa saboda rauninsa da sifarsa ta mata ma'ana su ba sa son ya mace saboda dalilai guda biyu ne ya mace to tana bukatan a kashe mata kuɗi gabanin ta shiga cikin jama'a saboda ya mace idan ba ado ba za ta iya fita ba kayan ado iri-iri ma'ana ana kashe-kashen kuɗi a kanta shi kuma ɗaya namiji kuwa ko da ba ado yaro namiji haka in ya fita zai saje cikin yaransa kawai ya wasansa ba wanda zai ce komai sannan na biyu ya mace ba ta iya magana ba ko da tana da gaskiya ka je kotu ke me ya faru ne kaza kaza ya ta fashe ta kuka ko ba za ta iya bayani da ba da hujjoji ga dalilanta a ba ta gaskiya ba tunda ba ta iya magana ba ya mace ba ta da fasaha kuma idan ba da ado ba ba ta iya shiga cikin jama'a saboda dalilai guda biyun nan shine su ba sa son 'ya'yan mata shi ne Allah subhanahu ta'ala yake ba kwa su ƴaƴa mata saboda waɗannan dalilai guda biyu sannan kuma ku ce Allah kuma yana da ƴa mace ko ƴaƴa mata to shi ne a wa man yansha'u qira'a ta jumhur a wa man yunasha'u riwaya ta haf da kuma qira'a ta hamza da kisai nasha'a yunasha'u wanda ake taso da ita ake renonta cikin ado ko yaushe ko a wa man yansha'u wanda yana tasowa ne cikin ado ko yaushe yunashau ana reno ana tasar da shi cikin ado to shine shine anan man din ana nufin ya mace ne haka huwa din anan ya zo da ma'anan hiya ne saboda huwa din man din ya duba aka ce huwa amma ma'anan sa hiya ne waj'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani wannan kira'a ta kufawa da abu amrin basri sun sanyawa ko suna itikadi suna itikadi a aqidarsu mala'iku din wanda su kuma mala'ikun bayin Allah ar-rahmanu ne inatan a aqidarsu din mala'iku mata ne da wannan ne suka gina mala'iku 'ya'yan Allah ne shine waj'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani ko kuma waj'alul mala'ikata alladhina mala'ikata alladhina hum indar rahmani mala'iku wadanda suke malakuti ana abbara inda ne ga wanda yake rayuwar malakuti saboda tajalliyat sun fi yawa a malakuti ayoyin Allah sun fi yawa a malakuti wanda yake rayuwa a malakutu sai a ce mishi indar rahmani ko inda rabbihim yadda ake gaya wa mala'iku kenan shi ne a shahidu hadaru halkahun suna nan aka halici mala'iku shi a shahidu halkahun ko a ushidu a ushidu a ushidu halkahun an shaida musu lokacin da za a halici mala'ikun an ce ku zo ku ga yadda ake halittar mala'iku shi ne a ushidu a ushidu khalqahum ɗaya kira'a din wannan kuma a shahidu khalqahum suna nan sun halarci wurin da aka halici mala'ikun satuktabu shahadatuhum bi annahum inasu wannan shaidan da suke bayarwa cewa mala'iku mata ne za a rubuta wa yus'aluna za a tambaye su an hafil akhirati akan wannan alahira fayatarattabu alaiha al-iqab sai azaba kuma ya rattabu akan wannan wa qalu suka ce law sha ar-rahman ma abadnahum ay al-mala'ikata saboda a cikin larabawa akwai waɗanda suke bautawa mala'iku suka ce da Allah ar-rahmanu ya so da ba mu bauta musu ba su mala'iku din fa ibadatuna iyahum bi mashi'atihi fa huwa radin biha bautarsa da muke yi da sansa ne ya amince da wannan bauta din قال تعالى الله يتي ما لهم بذلك المقول من الرداء بإبادتها من علم wannan abin da suke faɗa cewa Allah ya amince su bauta wa mala'ikudin ba su da wani ilimi a kai in ma hum illa yakhrusuna su kawai suna kirkiran ƙarya ne yakjibuna fihi shine suna ƙarya a kai fa yatarattabu alaihim al-iqaba fa yatarattabu alaihim iqabu bihi sai a rattabawa wannan abin da ƙaryan da suke yi azaba am atainahum kitaban min qablihi ko kuma mun ba su wani littafi ne wani littafi ne gabanin wannan ai alquran gabanin qur'ani bi ibadati ghairillahi cewa bautawa wani Allah وهم به مستمسكون أي لم يقع ذلك سوسنا ريقوني ده wannan littafin da muka bayar gabanin Qur'ani ma'ana shi hakan bai kasance ba da sai mun kawo wani littafi ne wanda yake umartan su da wannan kafin Qur'ani ya sauka sai su ce za su bauta wa mala'ikun sannan kuma hakan bai wakana ba bal qalu abinda suka faɗa inna wajadna aba'ana ala ummatin millati mu dai mun samu iyayenmu ne akan wani addini wa inna ma shuna ala asari muna nan muna tafe a bayan su muhtaduna bihim muna masu koyi da su masu shirya da su wa kanu ya'buduna ghayra allahi su kuma iyayen namu mun sami suna bauta wani Allah ne sai muka bi su وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير هكذا باب ولمن ذو دمك أيكو جبننك أوت القرية وليني قرقئي إلا قال مترفوها متنعمها ما سجن دائي تكنسو ما سملكي ما سكلي sai sun faɗi musu da ƙauli kaunika sun faɗi shige irin abin da mutanenka suka faɗa. inna wajadna aba'ana ala ummatin mun samu iyayenmu akan wani addini millatin wa inna ala atharihim muqtaduna muna nan muna koyi a biye da su a bayan su mun muka zo muna koyi muttabi'una muna bin su muna koyi da su sai sun fadi haka su ma kamar yadda ake gaya maka yanzu alhamdulillah